الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وعلينا وأسوتنا ومعيننا وقائد ربنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد الإخوة مدار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda muke sane yau rana ashirin ne da cikin ga watan ramadan hijiran ma'aikaci da ba da shanar wajen da ya sami da arba'in kuma yau ashirin da biyar ga watan biyar miladiya biyu da goma sha tara a al'adar wannan cibiya ta imantarwa da binciken abin da ya shafi shari'a musulunci sunnar ta ce ko al'adar ta ce wata na ramadan a kowace shekara da shirya yin waɗannan tarurruka saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya taimaki wannan cibiya ya ba ta wannan gudunmuwa shekara da shekaru ta ke ɗaukar nauyin gabatar da waɗannan ayyukan alkhairi kafin mu ci gaba da jawabi muna gaisuwa ga daraktan ita cibiyar malamin da kuke so Dalbi Usman da malamin profesor babash da sauran duka ɗan uwa ga su ana madaukakin da ke ta kansu da kai sannan muna ma malamin mu da ke gabatar mana da lecture barka da zuwa da ya yi takaici ya yi takanasta kan yanzu zariya muna masa fatan alkhairi kuma muna masa godiya a game da wannan gayyata da an ta samu sannan bayan haka da za mu shiga cikin wannan muhadarar ba su yi tarihiya da ɗan uwa a game da babban rashi da muka yi na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan shiya wato malam hassan kirish wanda aka cikin da na farfa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa na tabbatar da kowanne da cikin mu ya san rashin da muka yi ba karamar rashi ba muna fatan Allah ya nuna shi da rahamarsa Allah ya gafarta masa a guje abu na gaba shi ne kamar yadda aka fara gabatarwa wanda ne ke gabatar mana da wannan mu'adara ba ba ko bane ga mafi yawancin waɗanda suke bibiyar kafafen yada labarai kafafen yada labaran nan na kallo da kuma na saurari domin na san malam yana da shirye-shirye da yawa da yake gabatarwa a wasu tashoshi na talabijin na gida da na waje muna roƙon Allah mu da masu gudu ba malamin sunan cikakke shi ne da yakun da gida ta kyau sannan a yanzu haliyan yana ɗaya da cikin mataimakan mataimakan kwamandan hisba na jihar kano wanda yana kula da ɓangaren operation sannan kuma kamar yadda na san mun gani a takardar da aka raba mana wanda ita ce malam zai gabatar shi ne darakta na delta ta kasar islamic medical center a kan ne su da kamar da kwan an da da suke ke masu jagoranci sannan wani abu da ya kamata mu kara sani wanda ko su sani ba su sani shi ne malam kwararre ne a game da abin da ya shafi bincike na magunguna magunguna na ɗabi'a wanda aka fi shi a sha za ka malam kwararre ne a kan wannan ɓangaren likita ne cikakken likita na irin waɗanda aka so su tun canja irin likitocin nan irin su yi dalƙayyo abin da irin su yi fila da irin su fahimci da rabi da makamantarsu to su ne irin su Allah mai tashi nuna mana irin su mun ka karanta abubuwan da suka rubuta waɗancan malaman a cikin littafansu da shi Allah mai kuma ya nuna mana kwatankwacin irin su a aikaci muna fatan Allah masu dawowa maudu'in kuma da zai gabatar maudu'i ne mai muhimmanci daga cikin abin da wannan shiri ya nuni wa take ba muhimmanci akwai abin da ya shafi harkar yamaci kasancewar rajin al'umma mace ita ce rajin al'umma ɗaya rajin kuma shi ne gane shi Allah madaukakin sarki a cikin tsarinsa haka ya halicci duniya da gudana da waɗannan ɓangarorin guda biyu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولكن عادة الله مدد في شخص يشخص البدالة أو أشخص ولا الدنيا تشي ɓangarorin duniya akwai ɓangaren namiji akwai kuma ɓangaren damashi kula da ɓangaren damashi babban abu ne sannan daga cikin matsalolin mu musamman a arewacin najeriya akwai matsalar damage wannan matsala ne tsohuwa ta tarihi da kuma har yanzu akwai matsaloli da yawa da suke shafan damace a ɓangarora na rayuwar ta mabambanta saboda haka ɓangaren da malam zai tattauna a kansa a yau insha Allah ta'ala shine matakan kula da lafiyar damace a ma'angar musulunci kamar yadda aka fara gabatar mana izinin Allah kuma malam zai gabatar da lecture ta awa ɗaya da rabi daga nan kuma sai sauran abubuwa su biyu baya kamar tambayoyi kamar yadda aka saba da kuma tsokaci da za a samu mahalarta shi muna fatan Allah ba da kusa da kuma jagoranci sunan Allah yana gabatar da malam domin ya zo ya fara aiki Allah ba da kusa da kuma taimake shi ana gabatar malam shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata da Allah da rukun sarki gida da aminci tsara tabbata da fiyayyen halitta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam manyan shehunai da wannan guri manyan malamai tattoci ɗalibai yan uwana yan jaridu da sauran ma'aikata wannan taron na albarka ko wannan zama na albarka na gabatar da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah to da farko na gode wa Allah wanda ya kusa wata ganin wannan lokaci da albarka kuma na gode wa 'yan kwamitin da suke shirya wannan muhabara ko muhawarat ina kuma musu addu'a na haka wasu a kai a zuwa shi da taro da wannan dan farkar da al'umma halin da ake ciki da rayuwa ta addini wannan ba karamin abu ne wanda duk suke taimakawa masu kowace hanya Allah ta kawo su a kai kawai yana so da sarar da gida kafin na fara ni ba malami ba ne suna na da kuma gida su kuma da rukuzi kuma kamar da shugaban zama faɗa cewa an makala min wani aiki na kula da ɓangaren operation hukumar jirga su da kano wato fifty kwanan da jirgin operation duka da shi an kama masu yawon bakala ko masu shaye-shaye ko duk da an yi operation ba su son wasu ne sannan na shugabanci cibiyar kasko islamic school center wannan cibiya dama da na san an wani su yawa sun kan suna da wata rubuce ko kuma ba da labari cibiya ce wadda ta shahara wajen bincike da tantancewa da kuma samar da magunguna da tsari na addini kuma ta kafa abubuwa da yawa don da kashin cibiyar an buɗe wato rehabilitation center wadda take ta farko a Najeriya da aka ajiye ake buɗewa a ajiye yara matasa masu shaye-shaye amma akwai likitoci a gudu kuma a basu maganin gargajiya su daina cikin taimakon Allah har su zo zo mutane na da Najeriya ba mu da wannan sai a iya mutuwa da yawan shiga kuma mun samu rijista daga hukumar hana sha da fadar duniya da kwayoyi ta ce ta amince irin wannan cibiyar tamu da buɗe ta ko ina faɗin Najeriya. Wala wannan shi ne a gaba kuma wani kuma a ƙarƙashin wannan cibiyar an samar da wasu makaranta su kutu ta koyar da ilimin maganin gargajiya da musulunci. Da wannan da muka wanda da su yaya za a yi maganin matsala daga ɗakin girki. in matsala ta faru da za a maganta ta a cikin kishi kafin a biya su kishi to mun samar da makaranta da wannan da kuma yaya za a koyar da rubutu mata gargajiya su ke yanzu misali kullum abin da ake kira a biya su da haihu ya nuna ka amma yanzu muka ɗauki kanmu ana tara da mutane miliyan goma sha bakwai ko sha shida ake cewa idan kai kiyasin yawan mutane da ke kano akalla wani profesa yana cewa akalla ana sa ran masu ɗari bakwai ta haihu kullum a kan masu ba ɗari bakwai to likitocin da muke da su a kano kuwa na gwamnati duka duka wasu ɗari hudu ba wanda suke da wani kwararru sannan asibitin mara abin da zai ke da ita da iya in tara ɗari tara ke nan to ɗari tara in za a kuma ta zai hau ɗari bakwai ta hau so ya karɓa ya wani abu duk da dai akwai midwifery da nasu da nasu idan an so a ce a haihu hannun ba mu a shi kuka ke nan dole sai kun dawo wani tunanin ya zama inganta haihuwar gida da ake yi ga abin da ba za ka iya hana shi wani gyara shi kuma mu ne idan akwai tsofaffin da suke karawar haihuwa a gyara musu a sa su koyi makaranta hanyar da ake bi wajen gyara ita ce a tamina ta fara ɗin kwara biyu wannan bai sa masa iya koyar abin da shi amma idan ka buɗe masa makarantar kirki ko sa wata uku wata shida na tabbatar za a samu abin da ake bukata yanzu idan ka ga ɗaliban mu da suke fara shiga an kaje da suke magana akan haihuwa da mahaifa da wani ta abin da ba su mamaki to wani shi bai saba da wannan watakila wannan da ya sa harana da ya kamata a bincike ne zuwa wata da wani muhabara da sai da rubuta a kan ma a yi haƙuri da abin da za a ji wa Allah ana fata Allah ya bincike mu kuma ya ba ni ikon a faɗin abin da zai zama da amfani da rai da kuma masu yaro Mazu da aka ce za a magana kan matakan kula da lafiyar ya mace amma hangar musulunci. Kusa da wannan mawuzi yana da faɗi. yana da girma kuma yana buƙatar a ɗauko shi tun daga asali in ana so a gina tarbiyya ya wuce domin a marar da haka ba na suka yi shaka kwanwari guda hudu ne kawai kuma yawan za mu suka yi shi ne shin kuma ce matakai ne matakai shi ne kamar dabaru ko hanyoyi ko kuma shirye-shirye ko tsare-tsare ko za a za a yi amfani da wannan tsare-tsaren don samar da ko kula da lafiyar ita da shiga kula da lafiya shi ne kamar ciwon lafiyar ko kusurin lafiya ita lafiyar kuma kamar da da muke so ta ƙungiyar lafiyar ta duniya a alƙalitar da arba'in da bakwai ta ba da ainihin wata basara kan ta ce wato lafiya ita ce kasancewa ɗan adam a cikin kamala cikin cikin kamala da lafiyar kwakwalwa wato zai zai iya hulɗa a tsakanin jama'a ba tare da an akwai cuta ko kuma yaƙi da cuta ba wani zai buga kira amma kiwon lafiya a wajen malamin musulunci da su ne musamman gajiya shi cewa yi kiwon lafiya yana tsakanin abubuwa kamar haka tsara abinci tsara abin sha tsara makwanci tsara bacci ƙara farkawa daga bacci samun iska mai kyau da kuma walwala da bin doka wanda shi ne kiwon lafiya a gurin sannan amma an gaba hukunci shi ne bisa tsarin hukunci to an ce mace za a ba wa ko ita mace ake so a ɗanfar matakan to wata ce mace ne mace yana da fasarori da yawa musamman muka rawaya a baya duk da musulunci ya ba ta kyakkyawar fasara amma da abin da falsafa falsafa na girkawa suke cewa suka ce ai mace ba kowa bace a gana shi saboda yanayin abubuwan amma jamusawa da dadewa can suka ce a su sun ga mace mutum ce ba su halitta ce sai kawai ba ta da cikakken yanci na halitta kamar yadda namiji ke ci sannan larabawan jahiliya su kuma kafin zuwa musulunci sun ke ganin cewa ai masu kawai kamar wani kayan gado ne za ka iya gadar da an mata amar maka za ka iya bautar da ita domin a matsayin da amalin baiwa da makamantan wanda wannan shi ne abin da larabawan jahiliya suke ɗauka kuma za ka iya zama baiwa dole masa kaya ga haihuwa ga wani haka Allah ya amma da mutunci ya zo sai ba ta fata da mace a cikin mutunci a mutunci ya tabbatar da cewa mace mutunci kuma mai martaba mai daraja mai yanci wanda za ta iya rayuwa cikakkiya a raye da ita mace tana da daraja za ta iya zaunawa a matsayin ta na mace kuma ta amfani da al'umma kuma ya zama a amfana da ita kuma ta zauna kamar yadda babban yadda shari'a ta wata tura a rubuce sanya masa to mata a bakin soyayya ita mace a fagen soyayya tana da rauni sannan tana da tausayi mata akwai tausayi wasu don sun kuma sun kuma tausayi sannan mata suna da saurin amincewa da mutum zaran ga zo ka ara su ta faɗa musu sun sai da kai sannan kuma suna da wuyan sha'ani yanzu nan ta zobe yauwa sannan mata ta samu wasu tawaya a waɗansu lokuta musamman ma idan suna cikin yanayi na al'ada da ɗabi'a ta kan zo musu wanda da yawa maza ba ka ganewa za ga mace tana zuwa da ta lafiya amma hakurin idan ta fara al'ada ko kafin ta fara duk da gaya maka wata wata magana da za ka tattalin ba da kuma ta gaya ma wannan ba wani ɗabi'a ce tasu wata na da wannan abin to kai idan ka san da irin wannan sai da rauni wata za ka tambaye da za ka rika tambaye da bayan ta fara ta gama ala da kike miki ta ce mun kaza su ni da su mata ma sun saka da wannan ba dan suna da wannan wannan abu shi sa wani abu ne da ya kamata a ba su kulawa ko da wannan shi sa za mu zo san ga wani zamu ce idan ya ga ta fara girma a fara da ya kamata ya mata dan sai da jini ya buga wannan mata insha Allah a tattake dai sannan mace sai Allah sai Allah da ya yi to yin wani shi ne kawai a tsaka musuwa sai dai abin da kamata kowa ya kokarin fahimtar halayen matarsa sai dai zai iya karanta ta kuma ya iya zama da ita kuma ya taimake ta ba ta taimaka wa ita ba da ita mai da gaskiyar magana duk matan duniya ta fara da za a zuba su wani abokin na mata da shi sai matarsa ko waya shi ko da ko ɗaya na kusa ce ka tafi ɗaya kuma yanzu gashi gabaro ba ku da ke dole ba ruwa ba ice ba kaza sai ya sai kashe waya sa ya kashe waya to wallahi wanda ko da kuma ta tara da nusa ma mun da wani sai a ga wata kai ita ai ma ta kallon ne kallon ne mana to yi zai mana shi idan ta kira kira ta awar ka ce to ki hin sai ka ta yi me ke ba me wanki jiwa in ta za ta karanta ba kallon da wasu kuma ka ce na fiye idan Allah kun kina gidan suna gidan wani yin wani magana a wata ta ce ma kenan to da aka fi kira a waya yana nuna yana ce masa ta gaya masa ka ta kaza ba kaza ba kaza ya ce haba haba hawa haba hawa yanzu kina gidan amma ki yi wannan magana to kai ma ya san da shi kenan da wannan gudu wani gudu abin ya mula ake ba ba da mata ba san ina gani lada to a nan zabar mata ta gari lafiyayya ko miji na gari lafiyayye don samun wasu zamantakewa mai inganci a samu zuriya ta yi ba wannan shi ne abin da yake wayar kowa hausawa suna cewa ici tun daga tun yana ɗan ya kira kwarashi na haka za mu koma kafin a samar da barci da biyayya da samu da biyayya shi ne da biyayya ya gina ya kamata mu ya fara gina me ya kamata yi dan dan ya bada gudunmawa ga yaro shi yadda za a haka masa to da abin da mu ya kamata yi tun da farko na farko zaɓar zaɓa mata uwa ta gari kai za ka yi aure sai ka zaɓa uwa ta gari da biyayya da biyayya uwa lafiyar mace ita ce ke da lafiyayyen imani ita ce ke da lafiyayyen hankali ita ce ke da lafiyayyen jiki ita ke da lafiyayyen tunani in ta haɗa wannan ta zama lafiyayyen uwa kuma uwa ta gari sannan wato wata ce lafiyayyen mu ta gari mace lafiyayya ita ce matar da ake yayi mun yi wata lacca suna ta matar da ake yi lokacin da muka sata ce maka sanar sai kowace da aka maka ce mai an cika wannan kowace da kake da shi ita ake yi kowace da shi to da ka suka muka taru ita mata da ake yi ga ta nan ba wata ta ita ce wanda manzon Allah ta sace mata kirani cewa inna zara ilaiha sarra ita ce wanda mutunta da ya kalle ta an tafi ba tare da wani farin ciki a nan a suke nan wace ce wanda idan mijin da ya kalle ta za ta burge shi zai ji farin ciki ita ce yar kwalisa shi kenan cikin zama yar kwalisa kin ga mutum da zaki burge shi na na ji daɗi da daga masu mata sun da yawa saboda haka maza ne da koyi don tana faɗa mun za a mata yi saboda haka zan ta kawo bayanai da mata za su mallake mazaje a wani mutum ya fi gogon baya wani matashi ne shi an ga zama da nawa dan Allah dan annabi ya zan yi mallake matata yi wallahi su muke mallake na ta a shi hanyar mai sauki ce abu hudu za ka yi kawai in kai abu hudu za ka wata gida ya ce mene ne ya ce na farko ka tsara mata wani ce mai sha to da haka in tsara wani ce mai sannan ka zama wato wani ingarma a cikin gidanka wanda kake gamsar da iyalanka wajen kusan da juna shi na wani biyu abu na uku ka yi mu'amala mai kyau da ita ma'ana ya zama kana yi mata abubuwan da ke so ka abubuwan da mata suka so daga wani zan fara shi sha Allah sannan mace gari ita ce da muka wada sannan karfikinai yar kwalisa na ce mace gari amma tana da sifofi ba ta mace gari me ya zubata ta zama mai addini ta zama mai ruwan amana ta zama mai gaskiya ta zama mai wato dogaro da Allah zama tana dogara da Allah sannan ta zama mai wato shigar mutunci dan mace zama tana shigar mutunci wannan zai taimaka mata bai mai daga cikin wajen ta kuma taimaka mata wajen samun ya ko ƴaƴa da biyayi insha Allah domin fitar da su da jiki bayan ita zai mata illa zai yi illa ta ɗan da ke ciki ko ɗaya da ke cikin cikin ta sannan zama mai kyautata wa iyayen ka da kuma iyayen mijinta ba wata sokin iyayen mijinta ba abokan dama ko bishiyoyi ba wannan shi ne abin da ya kamata a rabe shi don zama mai tarbiyya sannan zama mai iya gici yanzu ya magana da yan da zai girki ba duk abin da ya akwai magana su ta iya girki sosai kuma girki girki na asali ya kamata ku koyi abincin gargajiya yanzu ka ɗauki gero kenan nan ana sarrafa gero saboda abubuwa guda hamsin ake yi amma da duk mun watsa da shi mai banda koko da kunun su ya tsari amma banda kokon kunun ma akalla ya kai wajen kana biyar ana kunun tsamiya ana kunun ganye ana kunun gyaɗa ana kunun me eh kunun kanwa sai me kunun tsinya ana kunun tsinya ana kunun gaskani ana kunun zaranya a gani ana kunun duk wannan duk kunu da ake yi wanda duka kuma ne a wanda kuka zo kuwa ana iya ka zo su ana yin gittere ana yin burki ana yin yabri ana yin a wannan ganayi ko ya mu wasu abin da magana ko da na abuwan da ke gero amma ya mu mana ba a yi tsala sannan ga wani da ke kuma da zuru inda ku gero yake amma da kuma kawata da su muna ba da ba yanzu ma da da a ce mutum zai zo yana dafa gero da wake a gidansa a kasha a gidansa da ta talauci ne wanda ma abin nan yau da take ci wanda in kafin nan ma ta gagare su to masana lafiyar jikin ana sun gano cewa haɗa gero da wake a dafa su ya fi shinkafa daraja da kashi bakwai bisa goma. Gaba ban ba ku gano wannan. sannan ta zama mai iya mu'amala za ta yi mu'amala da kowa da mu'amala da mijin da yi mu'amala da yayansa manya da kanana da mu'amala da iyayen mijin da yi mu'amala da kowa a cikin gida sannan ta zama mai iya gyaran jiki wanda shi ne kusan ruhin abin da ya magana sannan ta zama mai godiya da ɗan abin da ya kawo mata ina zama na godewa duk abin da ya kawo a sarrafa shi sai zuwa san cikin mata sai an lauli sai an dage za a iya samu wanda za ka zo ka ba ta kudin ce bari yau gobe ka ba ta shi kun zo ka shiga kudin cin da a kan ka bani ya kan ka baki ai nan ji ni shiga ne yamma ba kace shi mun da rike wani abu na ce ma mun rike wata ba za ka yau ba ba ba ku na taɓa rike wani na sun ne ko ya ce ne wani zama suna mai da tefarin shi ne hanyar samun sunan su da har da yi rike wata ba wani wani alaƙi wani wani yadda ke mamaka ce katuwa ta zama mai gaggawar amsa gidan mijinta ta zama mai kiyaye bukatun mijinta ta zama mai haƙurin zama da mijinta sun zama duniya ta yin hakuri ko ya ko wata kawara a duniya sai ki yi miki abin da wata su ina jin a cikin mutanen da sarwa zuwa nan kamar Nuraiya ba ta akalla wanda suka tafiye da matsala da su kai gida da ya ta ce an mata kishiya an maura yarinya wala gaba ɗaya ya juya ba malam ya zan yi sai da abin da zaki amma kake da gurbin kawai za mu ga abin da zaki insha Allah ke da gida ne in kuma da kuɗi a cikin a cikin da a cikin da kake to sai ka ci kuɗin sai a kakan miki abubuwan da kake da insha Allah sai a yi kwamfuta da kan gare ta sai su kuɗin za mu kuɗin yi mun bishi saboda a sa mata a yi ɗan ɗan zuwa a cikin bisosa Allah sa mu dace da zama mai taya gudun da farin ciki ko kuma akan haka yi faru ta zama mai tallafa miji da zama ko tunanin cikin ta sannan mai kokarin neman ilimi don kada su zama sun ji hanci ko ya zama sun zare shi sannan su zama mai nisan abin da mutunta baya su duk abin da san mutunta baya su zama shi sannan wacce ta iya soyayya zan ma nan daban-daban ne wacce ta iya soyayya ko su jiya Allah kiyaye za mu zo wannan bajan insha Allah to duk mutum da yake son ƴan sama lafiyayya ya kokarin ya nemo daga cikin waɗancan kofin da muka fara ya zama ya aure wannan fata insha Allah sannan banda wannan kuma abin da shi da take yi ko uba da take yi shine tsarkake neman aurensa dan da yawa ana gurbata lafiyar ya da kuma neman aure musamman ma da wannan abin ya zo yanzu aka zama samari da yan mata ana saka musu rarraba sai su zauna su rasa karaita da dauke ta da tafi yawo kuma har a kai shakuwar da ba za ta iya hana ta kanta a rabe hana ta kanta da bashi wanda yana da shi abin da ke haifar da matsala profesor na alamai na san malaman bidiyo suka ce haramun ne a nemi aure a cikin yadda kuma ga shi cikin an sa musu rana da ita ya tsara mata yadda ɗin su rana kowane yadda mata ba ta iya ya ta cewa ta ita ko an kuma juna ba saboda ai ba ta faɗa ba shi ma ba zai faɗa ba an zuwa sai an ƙarfa nema cikin yadda kuma an yawa a cikin yadda malaman kusa da kuka wasu ce idan aka yi aure a yadda auren ba ta ce ne idan ta je gidan sai ta ce ta cikin yadda za a raba auren kuma shi ne ta ba aure haka ba haka wani kuma wani shi idan ma an zauna to ya kake tsammanin tarbiyya za ta zama a kaya ya ke tsammanin lafiyar jiki za ta zama ya ke tsammanin zuciya za ta kasance cikin kwanciyar hankali domin ya sa mata shakka ta sa shakka idan ya fita ita tafi wani wuri tunanin ta kulle zai je kula wata da ya kula in ta tafi unguwa shi ma ina cikin damuwa da tashin hankali domin zai tunda ta kula shi za ta kula wani tunda sun sa ta shakka wani shi ne ban masifar da ke damun matasan a halin yanzu sannan shi uba wato ya bi ka'idodin shari'a wajen gudanar da bukukuwa mun yi wata lacca mai taken wato ɗabi'u guda hudu na ranar kariya mai haddasa matsalolin talatin da karan guda guda to matsalolin bukukuwa bukukuwa na daga cikin abin da ke haifar da rashin lafiya tsakanin miji da mata da yayan su su da wajen bikin ana yin banana ana fara ana abubuwan da za su hasha shi a yana yawon biki wani abin da haifar da matsaloli masu yawan da shi Allah ke sannan ya bi sunnar magabata yayin kariya yan wata sun gwada mana yadda ake kariya za a kare gidan masu ba a ɗiban abokai kun kawaye a tafi tana gidan da an kai maka amarya tana kayan sai kuma za ka tafi da turmi kadai kafin da je wurin ka kai alwala idan kai alwala ka je ka yi sallama ka shiga sun ka an samu ka waye da dokar farkon abin abin da aka cike wani shine da tambaye ta yi sallar magarawa da isha domin a kasar hausa ba su da cewa ta shi zan araka ke da ce kusa ce a taimaka a zai araka wariya sun da mai ta yi sallar magarawa da isha sun ta yi shi kenan an abin shi kenan kina da alwala dama yin kusa ya je tana da alwala abin da ba za a yi sai ka zo kuma ci gaba kai na neman ya kuma ya ce ma mu sun ku sallar raka a biyu idan kun sallar raka a biyu shine abin da magabata suka gwada mana sunan tawa sai ka dawo dawo goshin ka haka ka dawo goshin ka kai addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma zawwataha li wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma zawwataha li duk wani a cewa amin Allah ka rai ka Allah na roƙon ka alkhairin ta da alkhairin da ka da fita da shi kuma na neman tsarin ka daga sharrin ta da kuma jan da ka fita da shi ita ko tana cewa amin kana ta addu'a Allah ya mana kaza Allah ya kawo da kaza Allah ya kaza Allah ya bamu wala ya tana amin to daga nan duk kawo wannan sai ka shiko ba da kai wannan kun ji sowanci Allah ya hada mu zama da kin zama da lafiya ki ji tsoron Allah ko ki gwada sallah sanin ki da bishiya sanan ni a rayuwa ta mutum da yake san kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da gwada mutum duk abin da kana so a lokacin rayuwar da ga mata ka amince sannan duk ka zara kanta in ma harkar nau'in abinci ko nau'in rayuwar gida ko nau'in ma'amala ban kan kuma magana shi da shi in kin zo da abu da ba ki tambaye ni in kin gaba da zakar ki babu kofa muna fara su shigo cikin da da ba duk ga wasu bayan ka kammala ɗau kun ji da kin mu mai yeso ya ni ka san ni yanzu ba kwace ranar gida ban san kowa ba in ka san ni kawai bana san wata goma goma ka dawo kana gida kai ma zuba ka yarda da wannan ina yin shan ne shamakin sun na zama a ina zuwa kuma da Isra'iliya na san wata malamai Isra'iliya suna nan kuke zuna wani ya aure aure Isra'iliya aka zo kullum ije yana zuwa makaranta dama da jarabar aure da bikin da baban ki malami ne da haka na so kafin shekara guda na so ki haddace hadisi ɗari uku da kullum ki zuci haddace kashi ta yarda kullum za a zo a hadisi ba a da ta haddace ta kawo hadda suna zuwa su daga in ya dawo daga makarantar islamiyya ya gashi ba abin da ke gudana ta ka ana karatun hadisi da fara bacci shi ma fara bacci babu wani abu da ke gudana a karatun aka jira ana nan dai har abin ya fara damun su tun da kusan ilimi ya ma mata da yanci mai wani tashin hankali ko ta bada da ko ta wani abu sai ta shafi na san gudana dan nan dai kafin ya dawo sai ta sai ta shirya ta yi gama abinci da wuri ta komai su sa kayan bacci ina shigowa da jamu da kuma cire jamu sai ina to a ɗauko da kurta da ta da jamu yana hawa a fara da abinci to bisullah kawo hadin naje ta kawo kan hadin naje sun samu wani magana da magana ita a musu magana kuma ta magana nake so ni gaskiya tun da muka fara hadisan na gaba daya ruwaya bukhari da kuma kake kawo wai ba ruwaya turmuji ne ta ai ba turmiji yake cewa ana cewa imam turmiji da gawa da aliyar da turmiji ne ke yawa to da haka a daidai halar da yanki na kasa gaba suna da gaba ta zo kai gyara ta suka yi gyara da haka wani ilimi da ta kara amfani a wurin yawon shi da ta ba a sannan ambatan Allah yayin kusa da juna wannan wata gaba ce da ake samun lafiyayin yaya kuma ana ba su tsara cikin hadisin da Imam Bukhari ya rubuta cewa yi law anna ahadakum idza arada an ya'ti alim fi qala bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana fati innahu in yuqaddir bainahuma waladun zalika lam yudru shaytana ina ma da ɗayan ku idan kitan ki saduwa da yaran mu zai ce bismillahi da zuwa Allah Allah ka bari mu daga sharri shaytani kuma ka bari abin da zaka aminta mu da shi daga sharri shaytani sai ce idan Allah ya yi mu ba da ɗa ko ɗa a wannan saduwa to Allah zai ba ɗan ko ya tsaro shi ɗan bai samu damar cutar su ba har abada kun ga shi wannan da galibin aiki ne a nan cewa da yawa mutane suna barin ƴaƴansu tare da jinya ko su matan su ko su kansu sakamakon rashin yin addu'a wajen saduwar aure laka wajibi su ne kula wannan in yana son amma in har yana son yi zauna ya samu lafiya ya da shi aka Allah zai ba wa ɗa ko ɗa tsaro shi ɗanu ba za su damu damar cutar ɗan ba ko ƴar ba har abada haka Allah da zuwa sannan ina daga cikin abin da ya shafi kiwon lafiyar ya ko diya kafin a same ta ma shi ne gaggauta wankan jaraba idan mutum ya kusanci iyalan shi su ne gaggauta ya wankan jaraba nan take kada a bari a kwanta kwanciya da jaraba na da wala musamman ma mutumin da yake da niyyar zai kusa ya kusanci iyali kuma su zai zuwa ba zai kara to nan abin da ya kamata ya shine ya je ya yi kusari ya yi bawali ya yi daura alwala kuma ba zai wata da wannan sai dawo da wannan sai so ya raba tsakanin sabon farko da tafi da alwala amma matukar yana hada wannan kwanciya kusantar farko na kusantar farko da na biyu to akwai matsala sharfawi addinin da mutum za a yarda da wuriya da ma'ashara da wuriya sun kawo wani abinci yin wannan yana haddasa kamuwa da ciwon sanyi idan sun sanyi ina kawo toshewar mafitsara mafi yawan ma wanda suka yi shekara sittin da ya sha musu tiyatar fitsari za a ga kwanciya suke bayan saduwa da yaran su ciwon da shi sannan wasu da cikin malamai ya fi yin suna da kadar ce ganin cewa yin wannan ba idan aka samu dama yana iya zama marowaci kai na ga abdullahi mai wanda a cikin zaman daga sunan annafa'i fi a hamdul masa'ili ina cewa jinkirin wankan da na baya na kawo cutar wasu ina hada su zama da wanko Allah ya kiyaye za su dinga fiye da wata na abu da shi ne a na gaba shi ne kula da hankoki na zamantakewa tsakanin ma'aurata sharhawi ya kawo cewa miji na masu tana da haƙƙi shirin a wannan mijinta sai miji kana da haƙƙi sha bakwai a wuyan matarka da haka sai kowa ya san wannan kuma ya kiyaye rashin dan mai mata haƙƙi a cikin zaman kewa zai sa mata rashin lafiya wanda za ka ba za ka iya shafar da kuma azumin za ka yi tauki matakar mutum ya takura matarka ya idan ne mata haƙoƙinta za ta kamu da cutar da ba za ta yi warkewa ba za a yi a dabar wata haƙoƙi kawai za ka kula da haƙƙinta ita ma ta kula da haka haƙoƙin sanar da yawa ya kamata a ce akwai rashin lafiya kan haƙoƙin ma'aurata ke ki san haƙƙin mijin idan ya san malamin cewa sa ta kalma a cikin gida ma haƙƙi na miji mace zai sa ta kalma a cikin gidanta eh lokacin da ta tsaya da kafafon kina yawa a tsakar gida ba ta karbi yana da hadari so da in kina zama ba ta kalma a cikin gida to a nazarin da ke gamsar da miji ciwo yana jone da har ta haƙoƙin daga baki ta ke shi kuma samun zama da shi kuma ne karo wata kuma an shi da shi mara shi Allah ya kuma da wannan sai kuma ba da kulawa ta musamman yayin da samu juna biyu yau da samu juna biyu da lamar da za ka yi kai ka sa kai kai kai ne san saboda samun cikin kuma ka zo kana wulaƙanta da za a ji mutum da za ka haɗari wannan sai ga ɗan da ya samu wala ko ya ci saka wala shi ci saka wala za ka alayyade ta inda ga murjiya wala bayan da ake idan ba tana da juna biyu lamar da ake har su zo na kula na lamar da ake ga dai abin da ya fara kan asali da maryam mun ga abin da ya faru fa'aja fa'aja al-makhabu ila juz'il nadr قالت لي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وناداها من تحتها مين ألا تهزني قد على ربك تحت الطريق karki da ke ciki Allah sanya miki korama da tsayi sai ce kuma da za kuma za ku tattara da bidon nan kuka ke kama shi girgiza ku tattara da fa bidon amma saboda a girmama ta a lallabe ta sai ce wannan kuntulan mai bidon zai yi ganye ya ya kure kure ya ya su dana cikin girgiza ayan za su zo za ta ce ku ne wani sharabi wakwa ya yi kin shi shakar da mulki dan Allah bace mai juna biyu mai take bukatar ba kulawa ba za ka ta tura mata rashi daban da wannan sai ba ta to mu ya da wannan sai kuma wata gaba ta musamman da nake so mu kara haskawa wannan hanta shine wato mai mata suka fi so wanda da matar da kuma ta musamman da nake so eh kaka dauka wani kajin da kake kawowa ko kuma nama ko zabi shi kadai ne kuke ta a'a akwai abin da kake so ta mata suna su ta ɓangaren mu'amala mata suna son kula mafi yawan abin da ke kawo matsalar ma'aurata da lahirci kula ne ba a ba su kula kawai ka ɗauko ta ajiye gida kamar ka ajiye baiwa duk abin da sai ka zo kana bar da kwanaka kana yuzuri kana cin magani kan jami'a gida a ka ba ta kulawa ka ba ta haƙƙin da kula ta me kula ba ka ba ta tana son wato nuna damuwa da ita ta nuna damuwa da ita wani ya fara abokan sahabbai wata mata ta yi gidan asai da aisha da mace ne kwalliya mai ado sai da ganta ko ta zama a wata riba kwalliya sun sai da aisha da kicin ya rage ta hankali da ya mamme na usmanu bai damu da mata bai damu da duniya ba shi ke zai ta shiru da maza a suna yashi gida ta gaya mata cewa ya kula ya kaji kaji matar usman bin makawar da kun ba da ke cewa sai za a kira shi ya ce usman bin jina ta yi imani da abin da muka yi imani da yake na yi sai su koyi da abin da muke muna kula mata muna ba su kula muna kaza muna kaza muna kaza kai ba ka yi shi ke na ta gyara ta ake so an yi wata a zafin sai zama ta kai karamar da suke ga yana kullum kwana sallah yake yi wani azumi sai wani sai zama ya ce a tukuje an gaishe shi ma da lare shi sai wani cikin mazauna gudun fita ya mace za ta kyara mutu da mutu ta zama ya shi sai ta kira ta aga shi kai kai ne gama ta ka dake hukunci shi ke nan gudun da ta yi ta kira mutu an kira mutu malam masu ka tana kara da cewa kullum kana kwana sallah ka wuri kana azumi shi gaskiya ne sai ci su daga yau idan ka kwana ɗaya biyu ko kana sallah da azumin ranar kuka ba ta hakin da kararai ta kamata ka gama ta kula da ta sai aka ta sanya cikin farin ciki da jin daɗi da annashuwa suna suna godiya har sun tafi sai na wata su zai kuma ya kusa ne har wani wani wani shi shi na da wani awara mata uku a awara mata uku da mata su ne sai kuma ba da wata kuna sami da wani har ya kwakwai da kai a ji a tambayo mu haka nuni ne kwana nawa ne mace za ta yi haƙuri da nuni da wadanda an fara da kuma wata gada amma ba an ya ce babu bakin ciki ba a yi ba a tashin hankali ba komai to da ta kwana hudu da ke bukatar mijinta wasu masu da a wata hudu ne domin su ne wata mijinta to kuma masu yarin jiya yanzu da a kwana hudu ne in dai ta kwan hudu tana bukatar mijinta ya ka ba ta kulawa sannan ana son kulawa ta bangaren soyayya ka zuwa kana son ta in ka kula ka za ta fi riba kuma shi kana kan nama ta ka soyayya Allah ta samu kuwa riba dan abin da ba ka tsammani ba za ta shiga ba dan mutum suna so ku burge mijinta kullum za da duk kudin da abu kan mulki da ke baya amma an kalla wata yanzu wala ko kwalliya ta yi in ka kalle ta kaɗa yi da shi ka ci kawala wani kwalliya ta yi sai da zai dan ma ba ka fawa ya sai na fada ba haka ake sai ka nuna ka damu da ita haka da ake sannan sai ɗaukar nauyi wannan ana son kulawa da ɗaukar nauyi sannan sai kuma kare mata bukatunta na dukiya da kuma mutunci to wanda wanda mata suna son nishadi zama mai nishadi a cikin gidan wajen kawo magana ta barbarci daga ba su kisoshi na sahabbai na rayuwar bayan Allah da yadda aka yi gano wani amma wani abin dariya ka zo ka baka da yi dariya ta gudu shi a tsara na mun ji doriya da doriya mana wani ne wani bawa Allah man abubuwa ta sarka da nan da malamai ne muna sauka a wani zai ce Allah da nabi shi da za a zuba yake so wasu yi su aka je aka zaga muka zaga cikin jidda ba shi a jidda ke muka zaga da madina ba ka muku sai ba muka tafi madina muka dawo zuwa ka zaga ya ji mu da muku sai ba ana da yuko sanan ya sai wani mutu ka bata abun ka ba kana karamin kaba dakin Allah kaje da wani Allah ya ba ku ne ma Kalau kita bisa buka dia buka kepada orang bina Allah Allah bosan. Allah bosan ada apa? Kalau kan ini juga masalah bersih tahu. Bukan tahu kalau ikut Allah syuria siwa yang tertinggi sikit bosan. Ina tahu apa yang ada dalam Allah yang kau yang kusuk kusuk yang sikit beda. Itu sama Ini tu sikit naga nama ya. Lepas tu saja kamu ada bersih Allah. Allah kalau kamu kerja arma. duka shi daga shi Allah ina son samu yawan mutanen nan. bayan mun zo an gama karo dawo an gama gobe an dawo maka yi ka roƙi sani na roƙi sani amma na yi kuskure to kuskure da ke shi wannan na roƙi sani an ba roƙi ko za su kyawa ba ana son ku ba wa matan kan labari na da nishaɗi sai da ka kone daga cikin abin da ke kasa a zama lafiya a samu zama da ciyar da su sannan suna son wasu suna son barkwanci sannan suna son sakin fuska kada zama kullum a zubari sannan mata suna son jarumtaka jarumtaka da nuna kai jarumi ne maka masa wannan wannan da zama wajen abin da ya shafi kamar karfi ko wata sana'a ko wani ilimi ko kwarewa da wani abubuwa ya kamata ta gane ko wata sana'a da Allah ya baka ko san ana ba mu duk da gida fasaha ana wani aure yana mai mata domin lokacin da manzon sama ya tare a asalin Madina masallacin Madina akwai tamim bin aus sahabi ne shi ifar kirkiro ilimin lantarki irin wannan a wannan lokacin sai za aka san aka samu zare da makaranya ya tsotso wasu a cikin sai aka yi aka yi waya aka lanya ta su aka yi zagaya su a masallacin annaba kunna musu da suke ci kaɗan kaɗan masallacin ya hanci gaba gida da magana zuwa ya zai gani sai lokacin ya daɗi sai ke cewa na wurta masjidana نور الله لك في الدنيا والآخرة والله لو كان لي ابنة لأنكحتك إياها ita ka haka mana masallaci kai ma Allah ya haka ma duniya ta rayuwa wallahi da ina da rayuwa na aura kai ta an ga da jabal dinna da kai dan bashi da bashi shi mun da da fasaha ina da technology ina da kirikiri sai aura masa bashi mata saboda ana ganin ne mata kuma ta ayyaran da mata kullu da haka ana da mun kullu na guda mukallaki sannan ta annabi Musa a lokacin da ya gwaro wurin faruwa a fafe shi da ya shigo birnin nan na annabi Shu'aib ba ya samu gindin rijiya tsato rijiya ana jan ruwa ana ana bayi ba ba wata mata kan a gefe sun goma gini guda ya zauna a gindin bishiya ku ga mata ku karanta wannan kisa za ku ga ɗakin soyayya wallahi za ku koyi soyayya da ya zauna a gindin bishiya mai faru can sai tashi da gudu ku kuma mai labarin bin da aka yi suka ce a ayi wallahi mu ba ma shayarwa sai idan wannan masu gudu sun ba shayarwa kuma wabuna shirkun da biyu baban mu tsohon ne babba mun mu ba wani bamu da mun muga an ce rijiyar sun karbi karatun da mun da daga sai tausayi ya kama shi ko ba tausayi ma da san wani abu har yanzu sai ya kama shi sai da aka rige sai ta annabin Allah ne dole sai musu abin nan ya kama da yare mu da ya shayar da sunan suka tafi bai kallo kawai ba sun koma da namiji ko ta zama ita kuma me wani abu shi ita ma ya shiga na abubuwa da girmama suna zuwa gurin babu ta ce wallahi ya labarin da ya faru da da wuri ya wallahi mun haɗa wani mutum ne kaza kaza ka kai ba ta ma da ce ya abin yasta yasta ajin ko inna khayra man yasta ajin da ajin ko ya mawuyi na bi ya ba ka dauke shi ka dauke shi aiki mana ai wallahi mafi ce wannan kan da aiki shine ya zama mai karfi kuma amintacce yawa shi ma ya gane da tsawon da ya gane shi dan kira shi ta zama kira ta zama kira shi ta da yana gaba sai yin ka ta tsarin kawai sai su ci cikin kuma bayan yin kaje da kafa ɗan lamu to da amana kada amana ta fito ina ba shi kuma bai ce komai ba bai ce a kayan kasha da yaran ruwa kayan da na gula su kaga dan ina son aura maka ɗaya daga cikin yayana ba za ta mutuwa da mutuwa kowa ya yi abin da ciki kina ya kowa ya gane amma abin da za ka min ka min ciwo nan shekara takwas in ka tsara ka suka ta goma na ruwanka ne kuma shi ne ki dubi ayi ba na ba ba wata matsala to ba ya rasa shi ma ne haka wala da aka yi cikin da kuma Allah haka to haka Allah ya gidara wala kuma ta san jarumi suna san mai fasaha suna san mai ilimi suna san mai kasanan ne yan wankan da jirgin musu da sannan suka ji daɗi da su sa baka sannan ya kamata miji wato ya bar matarsa ya bai wa matarsa kyakkyawar kulawa bayan samun shi game da kwamra sannan ya kuma wata ta zama mata zuma da da sha lokacin samun ciki da ciki ya shiga matsalan wasu kuma matakin kula da lafiyar ya mace wannan shi za mu shiga yanzu wannan ya ce faɗa muka za mu shiga lafiyar su matakan kula da lafiyar ya mace ki kula da ya kamata a ba a mace a cikin wayan abuwa ne da wannan nan wani guda uku mace a matsayin ta na uwa matsayin mace a matsayin ta na mata aure a matsayin ta na ɗaya da kuma a matsayin ta na mata aure wannan nan guda uku su ne don wanda ya kamata ba da neman shi matsayinta na uwa matsayinta na uwa matsayinta na mata aure dai wanda na yawon matsayinta na yasa masu na mata aure ke duk wasu da za a bayar a a tsakanin wani abubuwan ne to yanzu da mai nisa sai mu zo wace kulawa Allah ya ba wa mata sai mu ɗauki jinin al'ada jinin al'ada da Allah ta shi magana cewa yayi suna tafiyar kan cikin su ga al'ada ta da biyu da shi da biyu ita suna tafiyar kan jinin al'ada ka ce musu cuta ce ko ƙazantar ce ita ba a san wurin bisa abin da ne idan mata suna al'ada a ƙaurace musu kada a kwatance su amma idan sun gama al'ada suka zama sun yi tsarki sun tsarki to a je musu amma ta inda Allah ya umarni wanda gidan wace kuma girma wace kula ce kuma kulawa ce kulawa ce so da ya baki kada ke haira ba akwai kwari yawan kayan haira gudu sun tafi da sa'ada sai ma fi ma aka da kan ibada ya kawo ya gogun da suke haira ya ce kaka tana haira bushiya tana haira kariya tana haira sun suna haira amma dai saboda ki idan abin manta har da ke nan dabbobi aka da ke haila me ake so ki rufe jikin ki ki kula da jikin ki idan kina kina al'ada kika bar jikin ki kika fito da surar ki to kin kama da kayya kin kama da saboda haka wanda ke ɗabi'a ya ta karshe da Allah ya kiyaye to madauki wannan shine mahaifa mahaifa ta yi kama da kansaniya wacce wanda ya zuba ya haka ba wace kuma ta yaka ba a cikin da nake ake samun gina alawa kuma ita mahaifa tsawon ta ake santibi da bakwai da yi gogar fadita santibi da biyar sauran ta santibi da biyu da gogar nauyin sigirar su ci kuma tana ƙaruwa tana rabuwa saboda Allah ne ya faɗa ita Allah ya haɗa ma ta haɗu da rubuta wa ma tabbidul ahari wa ma tabbata وكل شيء عنده بمقدار Allah ya san wato kowace mace abin da take take da kirki a cikin mahaifarta kuma ya san da tuwa da karuwa da mahaifa take yayin da aka samu lokuta da daga cikin mahaifa to ana aiki ne shi gani idan aka samu wannan littafin idan mutum da kwayaye nan gefen wani abu ne mai kama da kwan kurshiya ko kwan kokon kwara a cikin zuciya karfin nan kan da duk wata sai ya kan kallo ya dau zai gefen wani gida ya makale a nan yana jira na mace su sannan a farkon wata a kowace shimfiɗa ba ta wasu minti ta biyu amma zuwa ƙarshen wata kan minta ta minta sai ta minti ta takwas a irin shimfiɗa na idan aka sami aka zauna wasu yan abuwa cikin bai shiga ba wannan wanda ya yi makale nan zai riƙe idan ya riƙe zai gangara cikin mahaifa ita mahaifa ta ji wani abu da ba ɗa ba za ta fara mutsukawa tana motsi tana motsi da haka wancan shimfiɗa shi da daga raurewa tana raurewa wancan ko kuma yana da gaggarewa to wannan sai ni ya fara ruwa shi ne ake da jinin haila shi ne jinin haila shi sa masana suka ce ina zuwa da ɗumi ina zuwa da wani sannan muka ɗaga shi a ƙasa baya bushe da shi ne kamar jinin haila to misali jinin haila da kan bisa amma na ga kuma ba kuma da yayin magana kan wajen da talatin da shi da su nasa ya kawo abubuwa da suke kan to ya Allah yake hada da kamar duk da ba an samu ciki idan dan ya shiga ɗan halitta ya shiga za a samu ciki da Allah ya mara sun su miliyon yake cewa mutum da farko da Allah ya fara halitta shi ne ƙwararru annaba da ya yi shi da ƙasa ta tsarariya gyararriya amma da karanta ka canza halitta ta koma daga nufa kuma ja'alna hu nutfatan fi mai qararin makin wato sai kuma sanya halitta ta koma daga nufa a wani wuri a mutacce shi ne mahaifa qararin makin kuma halalan nufa ta alqa haka Allah ya dinga tafiya to gashi nan tafi zuwa nan wannan su ne wato ƙwayayen halitta na cikin rere na namiji da kuma kwan halitta na mace wanda wannan shi ne wannan na mace da wannan wannan shi ne namiji da yake zuwa ya huda shi a samu fasarare shi ko san rashin zaman halitta a shi nan na ɗaukar buci gurin yadda ake samun wannan wannan ita ce mahaifa da ake da ciki haka mahaifa take a cikin yanar shi ita ce shi ke so da haka sun je gaba to a lutufa ne lutufan nan lutufan nan ga ta nan shi ne cakuɗaɗɗen maniyi wanda zaukin aure a kaɗa shi to ita ce da gayan gayan lutufan ne a cikin a cikin mahaifa sun maza na wani kuma nan bi karar masu haka da ba ta ce a cikin gafe da mace su zaka tafi a gurguje a gurguje sai alaƙa ne alaƙa da sun ma halakanan ko kuma ta alfa sannan muka mayar da shi maniyi ya zama zuwa gudan jini to gudan jini ya yi daga shirin haka gudan jini ya yi wani shi na haka yake zama a cikin matan su zama da wannan sai kuma yake cewa ne ba halakanan alfata mutsa sai muka sarrafa da wata jini ya zama tsoka ya tsoka take ga tsokan nan tsokan da ya fito da ta tsoka aka ya fito wanda nan kamata wato ya zama wajibi ko da Allah ne su tsoron Allah ya yi Allah yana yin aiki a cikin a cikin mutum ne sannan sai ila wa khalaqal mubghata idaman to gashi nan to gashi nan an gani ido ba shi ya kai ruwa sannan sai ne fakasan idama لحما احنا الريب احنا ام ام دكشن ام بي بي الوقع احنا لا يبقى على ايه sannan sai ce mai kuma ga yin gaba da nan ga da ciki ki zama a cikin a cikin cikin ta ya kai lokacin nan wanda shi nan ga ta nan shi sannan mai ga yin kuma ciki ga shi nan ga matan nan a cikin cikin makara an kusa yin wa ga shi nan kansa ya yi wasu ba in haka da sai kuma sai ce sun ma an sha'ana an sha'anahu khalqan akhara bai ga shi da ruwa a wani duniya ina wani duwa da wannan wani da wannan kuma ga ina hana da wani duniya wa ba ka da shi da kana ana da shi wani duniya ko ci da ba ne ke ba ba ka so idan mun samu ciki me alamomin da ake gana ka sannan ya ya kamata ya gani na farko dai yanke wajen al'ada sai gwajin fitsari wato kayan ko of the pound sai kuma wato yawan yin fitsari da mata ke da mutane ciki sai dagowar fata cikin sai kuma karuwar bugawar zuciya don an da ciki ciki na kara zuciya ta kara bugawa sai mutuwar jiki da kasala da yawan son hutu sai kuma ana amfani a zamanin da yawan jini su yi ya kawo wasu tsari da ake gane da mutane mutu mana kokonto duk kama a samu gwade-gwade shi abu da ita a mata farmawa ta amfani ta filmiki sai mace da ta sa a gaban ta ta kwanda ita idan ta kwanda wannan tafarnuwa in da ya waye sai ta cire ta sai bayan an sallah a samu mutum sai kwanci ta yana sai ta in ta ji wannan tafarnuwa ya zo hancin ta tuwa ba samu ciki ba amma in ta samu ciki ba bai za a yi wannan cikin da su a hannun cikin sa wani tafarnuwa ya ke ta tuwa da haka ɗaukin cikin kawai da kuma ɗagowar murna da ciki ya samu dole ya rabuwa to abu mu jira mu bashi haka sai mu tafi kawai alamomi masu haɗari da mace in ta samu ciki za ta kai dokin zuwa asibiti don su samu tallafi wanda su ne za su kawo wasu da ciki babu su a cikin takardar nan kuma waɗannan na farko idan ta ga bayyanar kwararar ruwan da tsaya idan ya fara kwarara da daga zuwa asibiti abu na biyu shi ne barkewar jini daga mahaifa shi mata da asibiti sannan hauhawar zafin jiki wanda ne daga darajar talatin da kada zuwa arba'in da da asibiti sannan sai kome wato ƙaruwar nauyin jiki a ƙaruwar nauyin ciki a jiki ko kuma kumburin fuska da yatsun hannu shi mata da asibiti a sannan sai kuma matsananci ciwon kai wanda yake haɗa da rufewar ido sun yi fara daga cikin ya faru shi sannan banda wannan sai daina jin motsin ɗa idan ba sai jin motsin ɗa a cikin ta har tsawon awa ashirin da hudu sun ya faru shi sannan bayyanar wasu cututtuka ko ƙuraje a saman cikin saman cikin ta saman marasa in ta wannan ƙurajen su ya faru shi sannan banda wannan sai yawan gyasa da am da kuma wato amai mara dalili da ya zama shi sannan sai su ma da bugun aljanu abin da ta ja kuma sun wajen abin da ya harkar haihuwa ko kuma ba ba wani da ta ja ba masu koya ba kullum na bada shawara cewa mai rukuya idan an kama matar ciki da wani abin da ta kama da su kuma zuwa a wuri shi za su so masu zamiri su fi da rafara fom a samu fom na rafara da bayar a ciki da tura su da tabbatar da sunanka da komai kika so su a zuci sai an bai daga kai so da kai ba a sarrafi su likitoci za su yi sarrafi ga gona kar a ji a riba wani mun sani cewar ekilamsiya ko wata abuna yana fara daga tasmiya islamiyya da tauhidiyya suke gidan turanciya amma suka ce me to present the generalized poison of the body by the product of bacteria or damage tissue wata haddasuwar guba a cikin jikin ɗan adam ta hanyar yawaitar ƙwayoyin cuta na bacteria ko kuma hanyar tabuwar ɓangare na ciki kamar koda ko hanta wani sa jini ya hau idan jinin ya hau wasu iyaka sai ya lidin tu da duniya daga nan gurin da yayi ita wata da mara shi ne ku kai tsaye ba za ka iya ba abin nan ba da haka sai ki tura su da an sani cewa tun da an ce wannan idan mai gidan ta ta fadi ko kuma tana yi ka tsalla mata gidan Allah ko nan sai ka za mu yayi na inda ya ce ai a ta gwada ka dauki bibi da ka ga noma ka gwada halin da ka noma ka ga wata shi kenan tun da an samu noma kenan ba matsala ce ta kawo jini ko abu ba so da haka to a ranar da haka ga su ma abin da jihar masu wanda shi ne shara da sai rana sannan dan a cuci rayuwa ne sai yawan jin kishin ruwa da shan ruwa ko ba tare da yawan yin fasari ba idan mai ciki ne wannan to da ba da za su ci banda wannan sai kuma idan ɗaya wato ɗaya da kuma na faru shi kenan to bari mai tsallake sai watanni ciki na farko ciki na da wata watanni tara misali akwai first trimester da second trimester da third trimester wata uku farko wata uku tsakiya wata uku ƙarshe a wata uku tsakiya a farko a cikin waɗannan watannin ne daga na ɗaya zuwa na uku a cikin su ne in uwa ta samu tarbiyya mai kyau ta samu kulawa mai kyau ta samu abinci mai gina jiki zuwa komai to ɗan da ke cikin cikin da ya kan zama wani misali a cikin su ne zuciyar jariri take fara aikin bugawa da raba jini a wasu biyu wata ne a cikin su ne wato dantsan dantse da kwakuli na jariri ko jariri ya take fara girma a cikin watannin kunne wato yatsun kafa da na hannu na jariri ko jaririya suke fara bunkowa sannan a lokacin ne kuma aka fa ake fara tarbiyyar ya jariri a cikin ciki domin duk abin da zaki yanki nake ga da wannan in ji mai kika fata ake zai fata idan kika kika zama yawan jin kiɗa ko wace kwaje ko kalle kalle dan ki sai ga wannan ko dan ki sai ga wannan idan kika zama mai hakuri dan ki zama mai hakuri in zo mai yawan gasar rani ake zo mai yawan gasar rani haka ba in zo mai tsayawar dare ake zo mai tsayawar dare domin alƙirƙu da samu ɗabi'a tana naso saboda ake so an gamu da aiki da zarar ya samu a wani lokacin ana so ki dage mai ibada har ma na ga mana yin su a rikama a cikin samun kamasuwa yake cewa yawan sallah ga mai juna biyu yana yana taimaka mata don blood circulation zagaya wa jini ina mata maganin kumburin hannu da gaba ya taimaka mata wajen wasu ayyukan sassan jikinta yawan sadaka sannan ga tsaftace maka abubuwan imaninta ga kuma kusanci da Allah sannan ga abin da ruwan wala ya yi amsa da haka ta rage da sallah zai taimaka mata akwai abubuwan da yawa da ake so da sai in samu ciki da babu lokacin da zai kawo shi amma na san da abincin da za ta ci abubuwa uku ne akwai abin da za ta nisanta in samu ciki kada ci akwai abin da za ta rage cin akwai abin da kuma da ya rawar cin to akwai tsara da ciki masu yawa in kin samu ciki diga da yin gari eh kake cin gari suna nan da yawa nemo mai gas asarwa eh limon ko ne gaba ni saka shi idan an samu ciki wato sai a kiyaye a duk wani abu da kike so kake ba a kan dole duk abin da ranki baya so kake na kuwa kake shi ke shi wannan ne shi ma ba shan ka sannan banda wannan sai wata uku na tsakiya idan zo wata uku tsakiya shi ma wata biyu ku na tsakiya su ne lokacin da girman gabobin jikin yaro ko yarinya a cikin watannin ne jariri ke fara motsi kaɗan kaɗan a cikin mahaifa a cikin watannin ne wato cikin watannin biyar ne ma wato ake jin motsin sosai a cikin mahaifadar suna cikin waɗannan watanni ne likitoci suke amfani da wasu suke fahimtar cewa buga da zuciyar yaro suna a ƙarshen wannan zango ne a tsawon jariri ya kai wannan kilogram sannan kuma sai watanni na uku na ƙarshe su ne watanni shida zuwa tara a gobe a gobe shi kuma shi ne watannin da ake fara za a haihu da dalilin nan da haka ana ana haihuwa jariri a wata bakwai in ya zo da ƙoshin lafiya an yi motsi ne ƙarfi sai a sai a haife shi ma a lokacin so dai ya ga wata da gare shi shi kamar da a wannan ya kawo irin musamman a cikin dokokin mawuzi a kan mawuzi wasu masu cikin suka yi wato laulayi a cikin watan takwas so da shi idan ya inda ne wata bakwai a cikin mahaifa zai yi motsi ne kirki ya ga wajen wasu gura idan bai yi wannan bai gaza sai da zama da jinya sai kuma arba'in na jinya a cikin mahaifin shi kun ga a cikin watan bakwai ne za a shiga watan takwas bisa watan takwas lokacin aikin jinya ne cikin ma duk da uwa ta fi lauya ce wani takwas kuma idan aka haifi da a watan takwas baya rayuwa sai ga yaro saboda ana fiye shi jinya ina ba ta amurka saboda wannan shi ne da haka amma sai ya gama ko watan takwas din ya shiga watan takwas na yawon shi gaba daya to wani ina warke aka sokar wani bai warke aka baki da sai an samu gudun abin da ya rage mai gaba to ubangiji zai kyala wannan haka ina ka sani zai zo duniya Allah kan nade shi sai a ɗauki babban ɗaya ɗan dama ko na wuta ɗora wuta sai mai ciwon sai a haife shi da duniya da kawai na gudu kisa da idan ka zo gaba haihuwa abin da ake fara dubawa shi ne yaron na dama ko na gudu ina ke ina ke dafa inda ke dafa iyayen mu na da masu da haihuwa su ilimi dama daga an ci amar na gudu ko kusan kwabar lafi da ruwa yana zuwa duniya da an yi inda dama sai a ɗauki lalata a shafa a kan da na gudu to wannan lanin ya ka yaro ma'aura da aka bin shi da kuma wanda ya samu wurin haihuwa wanda shi da abin da suke ala a sannan a wani lokacin ake ba da juna biyu gwajin jini gwajin nauyi ake kuma gwajin wasu fitsari da kuma gwajin wato yawan shi jin da ke shi kisa saboda ana shirye-shiryen nakuda shirye-shiryen haihuwa wato ka shirya ku tafi wanda ke tafi kula da lafiyar wato jaririya da wajen mai karɓar haihuwa wasu kula ya kamata ba wa ina ma haihuwa ke nan akwai buƙatar shi aikin karɓar haihuwa mai karɓar haihuwa ta gane cewa wannan aikin karɓar haihuwa ba ibada ce ba wai neman kuɗi kawai ba da tabbatar ibada take da haka da kiyayi wasu abubuwa za su zama sun nisan da tarbiyya da haka abubuwan da zai tata na farko da ga tana ambatan Allah ita ne mai nakuwa da zai ambatan Allah abin da ake so wajen wajen nakuwa da kan kashe Allahu Allahu rabbi la ushriku bi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bi shay'a ake so da fara da rayuwa mai mai rabu da shi sannan ta kiyaye duk wani abu da zan saba Allah ne a wajen da rayuwa na saba wai kuma kina karɓar haihuwa kuma ki kunna kafa ko ki sa waya kina kalle kalle ko kina jinta kuma kina aje karɓar haihuwa wannan ya saba da rayuwa ta shi wannan da nake saka ne ku sa nan zai faɗo shi nan ina ana kira shi da mutum wannan ke so da ya da zuwa duniya ya fara ganin ambatan Allah haka muka ci ya fara ganin ambatan Allah haka ibnu kai ne magana ya zo duniya ya fara ganin ambatan Allah suna lura da mu wato wato matsalolin da suke fara da alaƙa da haihuwa akwai wanda da mata alaƙa da haihuwa misali kamar makarantun zafin jiki da da makamantan wannan kuma gumin da gari da gari da sauran to akwai haihuwar kwance da haihuwar da shi wannan kuma yi bayani akan wannan haihuwar kwance ita ce haihuwar da aka yi a asibiti ko haihuwar da kuce an fi ta haihuwa a gida to ko da ke asibiti za a asibiti ma na yin haihuwar da zaura an kawo kwamishin da ake har wani kushe kuka je daga kanan gugun da ta zuwa sa malamai sun yi bayani kan wannan suka ce a haihuwa ta da kushe ita ta fi kusa da budurci su da gankun da budurci ba ta da ta kusa ta dama wani a haka nan tsawa kan da wani sun ke bada allahu wannan jinya tana bada la'a a tana bada hali wannan la'a wannan halin la'a wannan kawo nan bai kuma in wani zaka zan tani su kuma Allah an bai jan da kyau sannan idan ma ta kasa ta kasa faɗin Allah wa Allah wa rabbi na ba da su kuma Allah to me duk dan duniya in zai zo duniya ke ya suke ba su shi a cikin mai ba idan ta dukkuro sai buka ta zo to idan a durkushe take ɗan goshi suke fara zuwa ƙasa yana su zaga Allah sannan hujja ta gaba in muka kalli ayar da ta magana kan nakuna Allah ce fa aja al mahabu ila juz'in makhraj Maryam naƙuda ta kai ta zuwa ga kuturar da ba na mutu sai suka suka idan ta dama ashe idan a sai da Maryam ta ce kuturar da bino idan ta dama kenan ba ku tayo amma nan yau ba ku tayo ba tayo a cikin da dan ta dama ne ta sa goyon ta kasa ta dama hannun ta haka tayo wannan shine dan abin da kuma game da wannan sai kuma haihuwa ta bace ko wannan ba su da ne ga ina Allah ke yi nan ba kana da goyon ta lokacin da ke yunkuri suke yin shi don haka wa farko ce da ta yawa wani sai da yawa ana sai ma na kwarewa amma dai a ta sauɗa mata a rika nuna mata kar a zo a tara ana ke mai yawa ana cewa on rishi kun zo wanda ma haka sai ta mutu an ba da mata da kwarata yawa ba a so wannan a kan wata ta yi wata ta wasu ɗan sha Allah wajen ba a na yi ba wani sai a ce a wani kudin biyu sai a kawo mata a ci ga biyu ci so da yau da ka tuka shi da tuka ta shi ne ko wani abu ke taimaka mai dakwai kamar shi da biyu ba dama kuma can alkwai zuma an samu kofin zuma an cika shi da zuma a ajiye mata can kuma a baya kuma wannan farko tana shan zuma sun bari da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma har wata uku daga wata uku fara tunkari biyu da safe biyu da rana biyu da dare wata uku wata shida da fara tunkari uku da safe uku da rana hudu da dare tunkari goma kenan daga nan haihuwar da sa insha Allah za ta haihu cikin sauki sannan kuma ta yi amfani da nahal wani magani lokacin nahalin nan magani ne wanda yake taimakawa mata masu nauyin haihuwa lafiya jika shi ake ya fara ko a dabba a zuwa cikin zafi ya jiku sai mace wuce ga wanda da shi kwana bakwai tun kwanan farko wata na uku a sake wanke wata da shi in an kai watan tara ma a sake wanke wata kuma a dafa a sha rabin kofi sannan sai kuma a wanke gaba da shi in Allah da in za ki ga haihuwa ga wanki kamar ki je ba ba haya zai ga saboda sauri ki da ranar insha Allah ya kamata a yi wannan saboda wannan kuma da wannan duk ma yi bakwaci mun yin da take nan za ga wa ka samu su fi kwarewa a wajen wannan da za su yi bakwaci su su san yadda halittar kashin mun yake da su yi kowa to da ruwa tana sa duk da ta musa sai a yi haka nan saboda ya ruwa da ruwa da duhun ruwa a gashi nan wannan kun ga da bashi ne da mahimman cewa da budewa wannan kusan da bashi ne na kamar budewa kuma da sauran kenan kusan da ya ta kan tsara ta tsara a ruwa da sunan ɗaya daga nan kuma sai a ce to gashi ta kun ga ta bude ko to gashi nan da kai ya fara fitowa sa a sauran duniya. abubuwan da ake so a yi wa jaririya yau da ɗan duniya su kuma na ce mace a matsayin da na uwa mace a matsayin da na ya mace a matsayin da na mata wani yanzu na uwa mu yari idan na ya zo duniya ana so a kalli abubuwa guda goma sha bakwai sanda ya zo duniya kukan da take yi da farko dan duniya tana tsalla kuka saboda ba zuri da wadanda aka tafi ba akan hadisi ne maza su rike ta su ya fara bawru na zabata min shaytan kukan da dari ce kuka ce da iblis Imam Bukhari ya kawo wannan Imam Muslim ya kawo wannan to wannan kukan kuma yana gwada cewa ɗa ya zo lafiya a duniya sannan ya gwada cewa mummun ya fara har ma a zo haɗan haɗan bugar yayin da yake mai kuka wanda ake a cikin kawo a daga a juya shi tana ga cewa ya yi wannan ba saboda su a zuwa ke a gado lafiya to ana duba ana kula da wannan kwan to kun kan ba wai abu da ake masu suke ta fara fata ba a'a ana sauraro da kunne sai an ji kukan me ke fata a sautin kukan ma ji ake za ka ji wani yana Allah Allah Allah wani za ka ji na wuya wuya ha ha wani za ka ji na ba shi yi ba to su iyayen mu da suke da kwayarwa a cikin ilimi da an jiya ana ambatan Allah cikin su wannan yaran ana sara zai yi baki da ni idan aka ji yana kiran wahala ko yana kiran ha ha sai wannan ana sara zai yi nauyin baki abin ba ba in ma ga biyar bakin ya kan mu ya da shi wannan wannan bai ya kai ba kurma amma dai lillahi mulku samawati wa ya khalqu ma yasha Allah ba inda biya kuma idan sai daga cikin wannan ba su faru to su ba da mun kansu ko su ka ba su na wannan maka da zaman kan da aka zo ai wata ga abin da ka faru amma idan da kyau to banda wannan sai kuma sai ana duba wato wanda ya gaba faran ne ko ya mu sannan kuma kalar jikinsa duk dan da aka zo duniya abin da ake so ran shi a kan ruwan boda aka cikin zai yaro lafiya yaro suna lafiya da kenan kalau amma da zara an gan shi bulu-bulu ko an gan shi kore a fata jikin sa jikin wannan kan ko yana da matsala a zuciya ko yana da matsala a kwakwalwa ko yana da matsala a hankali sai a kai ne likitoci su duba shi an bai nan sannan sai numfashin sa ana duba numfashi ana nufin dole a zuciya sai a ɗan rike masa hankali za a ja ya dole a bari da makamantan wani shi ma a bari sai kuma sai sai a duba idan ana duba idan yarinyar ko idan idan idan yara sannan ba zaune sai kuma nuna za mu yi da wasu yarinyar an haife ta lokacin da aka haife ta wani nuna da na zuwa ruwa ga jaririya kuma nuna da zuwa ruwa to nan ba abin zaki mata kawai da ta nan sun yi sun Allah ya ce mu tafi da kansa maka hoto ba mutum ne ya zama wani da shi ke da zuwa ruwa amma dai in kin ga abin ya dauke gudu a kwakwa lalle ta daura kan nuna haka wasu yi wanda wannan ta kuma fitsarinsa ana duba fitsari da kashi na yaro abin da aka so dan da aka haifa zo duniya a cikin awa ashirin da hudu da shida a awa ashirin da hudu ana so ya yi kashi sau ashirin da shida goma shida ana so ya sha nono sau ashirin da shida ana so ya bacci na awa ashirin da hudu na abu to idan duk da yadda ya sai an kirga saboda a lokacin su ake tsara mai dangi ko zai tsara masa kashi da fitsari da wani kuma yadda kashin shi ne ka be shi kashin da tsarin yi jariri ana so ya zama kore mai ƙarfi hudu ya zo lafiya idan ya kwakwaya yin wannan sai kuma ya koma ya zama yano mai ɗan tsararo fara nawa kenan nawa kenan uku ga uku shida sannan sai kuma uku na ƙarshe shi ne fara tana sai kuma ya zuwa nan kwana uku zai yi yano mai ɗan tafi da kwana tara ko sai juya yana yin abin da uwarsa ke ci in cikin da ya kumbura cikin gaya da farko in tana gudawa ya gudawa ita ta wani bayan shi masu an gama alaƙa da ɗabi'ar wata shi ya ci noma a wanda wannan ana duba shi baccinsa baccin da ya shi ya aikin cin abinci da shan noma shi ma shan noma akwai da ake tsawa akwai da ake zuwa ba gano ana da zama da ce zama lafiya dole ga haka a bashi nono mai shi ana so daga kan da ɗaya zo duniya ana yanke cibiya kawai a samun mai ya sun zama da yaro shi ke nan domin jinkirin ba ya ma ba bayan yaro duniya ina kawo jinkirin ɗauke wa jinin al'ada a jinin biki amma in ji an ba shi da wuri to jinin jinin bikin da zai wuce kwana jinin da wuri ke bai ba za su kai akwai da wani sannan in an so su samu ne a bayan jin tsarki saboda koyi da magabata imamul hariri babban malami ne ita ina ɗan ƙaramin yawon da sani da ake kira mai hasin jerawa ina kuma ta ne jin maki da tabar da rubuta ta ne nuna mata ta ga wani rubutu nuna gode baka wannan ba kai wani ba shi da mutum zai zai zai da mutum zo ba ne ba ka haka ne dan ka kaka ka je ka ne da ra'a abin da sanna so ne ke kai shi da shi karfin magwiwa sai da nan kina haife ka ban taba baka su nuna kaje wata na Allah kuma in zan baka zo na fara baka nuna dama sannan baka nuna hagu sannan in yi ma kaza in yi ma kaza muka tsaya yaran wannan sai mu yi shi nuna ta kama ne shi ne mun san makama ta tare ni wanda har yanzu ana rubo su ne da wannan ba zan a ce mu yara wanda saboda ta bada ruwa ina tafi zan ka duba wanda da karimu na ji ya ne zan da suna ijar da qur'an fi ma tukfihi arham alkan yana cewa ya kawo na hadisi can manzo a sama ya ce idan uwa wawu ya ce ka tsaya da nono a shi kuma kenan ba da nono ina daga cikin tsari da ake samun ingantaccen lafiya da cikin tsarin da ake samun lafiya da shi to wanda ke nan hannu sai ana duba tafukan hannu ana duba hancin ya jariri sai a duba kuma gaɓoɓin kuma da mota shi ma ana dubawa sannan idan yaro ya zo duniya da ido duniya abin da ake yi sai a ɗaga shi duniya da ɗaga wanda ko kowa yana gani sai a ɗaga shi idan aka ɗaga shi za ka ɗaga shi a kaza ko kuma ba za ka ɗaga to yana gwada cewa wannan kafa ta zama ta zama ya bace kalo suke ta zo duniya lafiya ba ba shi da wani hankali a gwada an ji dai ko na biyu ba an daga shaka za a girgiza shi ne shi ne kawai tana kuka to yana gwada wayaran da ya kawo a wannan wani wanda kawo su a wannan kwakwalwarsa wayaran da kwakwalwarsa kalo yake ba ma ku ci ne ba ta wanda ya kayi ba banda wannan sai ana so sa kafin kawo mana ana ɗan shafa za ku gani ya ya haka da su an gani ko ba ya haka ba in ya haka akwai matsala amma in ya haka to ana da cewa kafofin da za su nuna kafa duk nan na matar da kowane kalmar ki ba da wata ala a wasu an bai jona sai kuma ana ana so da tafin hannun zai ya kama tsayin da bari ya yi da to yana gwada hannayensa kallo su a kafi zai iya neman kuɗi zai iya neman ilimi zai iya komai da hannun an bai jona da kyau da na fata wannan to sai kuma ɗabi'a jariri ɗabi'a jariri a cikin mahaifa da amma da ɗabi'a washi a nan tattalin da mahaifa ke samu ya sha ya ce sha ko da aka yi wa duniya ne sai ya za a fice shi wani zai kuma ce sai kuma akwai rigakafin da ake yi rigakafi na asali a rigakafi shi ne kamar sai sauraron kusansa sai shafa cikin da lalle sai yi mata wanka da tsaftace ta sai kuma wato abin da ake yi tantance lafiyar jaririn kamar da aka lafa da su sun tsara ba ta nono shi ma daga cikin abin suka haniki da maza na ke wanda ake tauna da bidiyo a ɗauka a bara a masa a cikin bakinta a gowa kan da su zai sannan sai kuma wata kiran sallah da ake a kunnen dama wannan kiran sallah da ya kama ko suke magana amma dai hadisin da yake da inganci shi ne kiran sallah kamar da haka na su suna albaniya kan hadisin da ya bari ya magana cewa za a yi kira sallah amma yanzu sai yi cewa ma ai ai kiwon lafiya bai sauka da mafi da sallah kuma mata wannan sai kuma wato shafa mata lalle kamar da fara shi dalla ma da muhimmanci wani yana za ka jariri an haife shi kuma ga kuraje da jin a ba kowa san idan aka haifi jariri aka kuraje maza maza a kunsa mai lalle a kashin nan a tafin tsabarsa so idan ba kunsa masa ba wannan kowane suka lalata jijiyar da gama gani in ya fara girma ko ta fara girma sai ga ta fara ta fara gani za ku fara wannan fara da shi sannan ba da wannan su kuma akwai yadda ake duba tsarin zaman yarinya da abubuwan da sai suka mata sai kula da ajinan tafiya sai ci maka ko da tsara gani ya ci maka da fara ko kuma mu'amala domin su sa mata da duk Allah sannan sai kuma matakan wannan akwai da mutuwa gaba idan ka yana kuka rashin na kana ci hada da ina ita kan ruwa da kuma da zai sai sha ruwa shi ma da zai yi da su ba da nuna sai kuma wato tsarin kula da jaririya misali idan an duba za a ga akwai kusuri a cikin wannan dabara tsara mata ƙa'idodin gwajin jariri za ga ya kamata a ce yaron da ya samu tarbiyyar uwa da ran lafiya a ce misali daga wata biyu za ta fara gane murya za ta fara gane murya ba za ba ce an ce gane magana ba za ta yi magana ba shi bane a soke wannan za ga daga wata shida za ta iya zama ko zai iya zama daga shekara daya za ta fara tafiya daga shekara biyu za ta fara magana idan har jariri ya samu guda ya ta samu karfe da kuma to da matakan girman nan kuma a gudu za ka ɗaya su ga ɗaya zirgin mutum da farko dai a wata na ɗaya jaririya ko jariri za ta fara ƙoƙarin cira ko ko motsi da kanta kaɗan kaɗan a wata farko ake fara gudan sannan kuma ta fara kallon abin da ke gabanta a wata na biyu za ta fara wata murmushi cire kanta sama kaɗan suna tuka kafafun da idan an ɗauke da ake zaka a wata na uku takan yi dariya ko burbushi wato da kyakkyawa a misali idan aka yi mata wasa sannan takan fitar da sauci a cikin kakacinta tana gane murya sosai sannan tana motsi da hannunta za ta iya kai wato bugu ga abin da ke kona bukata a waɗannan hudu tana tsayawa da ƙafafunta idan an daura ta kan cinya a rike a rike jikinta sannan za ta iya baiwa mahaifiyarta amsa da sauti wata wajen ina tarbeta ko an kira sunanta a ta amsa sannan za ta iya wasa ko taɓa abin da ke gabanta sannan za ta iya furta wasu harafan ma ko ba ko da sannan za ta iya ɗan juyawa da jikin ta kaɗan sannan a wata na biyar za ta gane launi za ta iya juyawa kaɗan yayin da aka kira sunan ta ɗan juya haka sannan za ta iya juyawa su za iya gane sunanta iya kira sunanta za ta iya ta kira sunayen su a lokaci za ta iya za ta iya zama a kan abin zama ba ta an gaje ba sannan tana iya kai komai bakin ta ɗauka sannan tana iya tara shan wani da ruru da hannunta sannan za ta iya wato jirgin tsoro ko kuma wato haushi idan aka tura da aka huye a wata shida shi za ta fara rarrafe za ta iya motsi da juyawa za ta iya fitar da sauci sannan ba ta cika yin shuru ba idan tana wasa ba a cikin ɗan kaka to kan to ina da wani yanzu da wani abubuwa mai ɗaukan taimaka sai mun gana wani kana ya shi ma nan na ɗan yi magana tun da babu lokaci da sunan da a gani amma dai kawai zama mai tsoron Allah don mai kula da ibada kada tara samari kada ta abin da kamar kada ka tashi ana shiga social media na san abin da ke damun yau ko ta ta ga ta yi da suna use social media and moral dikkat dikkat wata bayan ta cewa yanzu yan zamani sun shi harkar media a ta tashi da waya wannan abubuwa da wani kwanye da ce sai an yi an kiyaye su ki zauna lafiya ki rabu da waya ki kama qur'ani kama hadisin manzo Allah ki zama miji na gari wannan shi ne abin da ya kamata da haka sai an kula an kiyaye wannan sannan akwai social media da yawa da aka tsatai suna da yawa ga nan wanda akwai facebook akwai linkedin akwai kuma irin su twitter akwai irin su myspace akwai irin su youtube akwai irin su wato wordpress ga sunan kuma da yawa ba sai an kaɗai su ba amma da waɗanda aka fi amfani da su su ne kamar haka guda shida da kuma duk waɗannan wato social media ne da ake amfani da su duka amma da sai a tsoron Allah kiyaye ana amfani da wato bayanan da kuma waɗanda dole su ne duniya da wani makamantarsu. A takaice dai kina matsayin ya kar ki zama da a makaranta kar ki zama haka kai da gaskiya a gurin ana haka shaye-shaye ko ana haka rabuwar da gaskiya da ala da kiyaye wannan sai a matsayin ki na matar aure shi ma wannan shi ana aiki yake kuma ana gyara da shi akwai abubuwan da kula da shi ya za a gyara fuska ya za a gyara hanci ya za a gyara kirji ya za a gyara baya ya za a tsara in tsara gamsar da gida insha Allah wani lokaci ne musa ثم السلام عليكم ورحمه الله تعالى
Thank you.
yin ya fi tsaf an kai lita an yi head course sai kuma aka tsaya ba wuce amma dai alhamdulillah shi lokaci a cikinsa ake komai kuma ɗabi'ar majalis ita ce duk lokacin da aka daɗe ko da ana sha'awar abu sai ya zama gajiya za ta iya zuwa الإمام الزهري yana cewa ma qala majlisun illa kana lishaytani fihi nasibu ba wani majalisin da za a tsawaita shi a tsawaita shi shi dan ya zama yana da rabo a ciki to malam yayi lacca ta awa ɗaya da rabi kuma ya tattauna mana akan ya ake samar da ya mace tun daga lokacin da iyayensa guda biyu suka yi ittifaki ko tun kafin ma samar da ittifaqin a tsakanin junansu da lokacin da suka yi ittifaqi a junansu za su zama ma'aurata a shar'anci da lokacin da aka ɗau cikinta tun kafin ɗaukar cikinta ma bayan auren da lokacin da aka ɗau cikin ya mace uwarta ya kamata ta kula da ita idan ana samar da ya mace ne tun kafin a samar da uwarta in mun fahimci wannan wannan ka'ida ce ana samar da ya mace ne tun kafin a samar da uwarta ko mahaifiyarta hakanan tun kafin a samar da mahaifinta domin kowanne daga cikin su a lecture da malam ya gabatar mana yana da rawar da zai taka wacce take mai ƙarfi a wajen samar da ita kyamata so da haka tabbas akwai bukatar irin wannan laccoci a irin wannan rayuwar da muke ciki a yau lakcan malam in mun lura za mu ga ta kunso mana ga baki ɗaya rayuwar ya macen kamar yadda muka faɗi har zuwa lokacin da ya kawo zai fara bayani a matsayinta ta matar aure a matsayinta na uwa a matsayinta na ɗa a matsayinta na matar aure to ina ganin inda an ba da takardar kuma insha Allah na san kafin mu shigo an yi kuskus kuma mala ya yi ta cewa zai ba da software na asalin ita lecture so da yi na ganin daga baya jami'an gabatar da lecture za su yi mana bayani akan hanyar da za mu yi mu samu software din ko kuma kila ya zama an ƙara inganta abun ya zama an fitar da lecture ta zama cikakkiya domin a lokacin da malam ke gabatarwa sai ya zama abin da yake jikin majiki mu kuma yana ana tafiya ba tare da mu ba kuma ya faɗa mana cewa akwai abubuwan da ba sa cikin takardun da aka ba mu sau da haka wannan roƙo nake yi a san tsarin da za a yi a samar da mutane cikakke selection ko software ko kuma soft copy ko kuma abin nan hard copy din Allah ya saka mu malam da alkhairi kamar yadda aka saba akwai tsari da ake da shi na tambayoyi sannan kuma akwai tsari da ake da shi na tsokaci kamar yadda aka saba al'adance idan aka gabatar da irin wannan lacca kuma wannan cibiya akwai manyan baki da ake ba su dama domin su su tsokaci su ƙara bayani su kuma jawo hankali su kuma faɗakar da al'umma da baki daya musamman a game da laccar da aka gabatar in akwai sakonni ma da za su isa zuwa ga al'umma sukan yi amfani da wannan damar su isa da wannan sakonnin saboda haka za su yi amfani da wannan dama gayyaci daraktan wannan cibiya wato professor Tanji Usman domin ya zo ya fara gabatar da tsokacin sa insha Allah ta'ala daga nan kuma za a duba a ga idan akwai lokaci a duba wasu waɗanda su ma za su yi a bayan sa insha Allah ta'ala amma shi ne zai zama mai buɗe wannan sashi. Allah ya da shi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. فهذا أولا مدى ما كانت في الإسلام يسألون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kullum na kan fara duk sanda muka je lakta irin wannan babban abu shine mu ɗau darasin da ke ciki ko ba mun ɗauka bari ka nazarin wannan darasi da muka samu kuma mu rika koyar da waɗansu domin a tsarin koyarwa ana son cewa idan kana so kai ka rike darasin da aka yi maka to ka koyar ma wani ka sanar da wani abin da kai ka koya to za ka fi iya rikewa za ka fi iya rike darasin da aka maka ka fi iya haddace shi sannan kuma idan kuma aka yi sakaci duk misali kamar malam da ya zo ya wahala ya fi shi waɗanda abubuwa ko ba kusan shekarun da ya yana wani bincike a kan wannan al'amari sannan a ce ya taho da wannan ilimi ya zo nan a tsara duk abin da aka tsara sannan ya kasance kai ba ka mayar da hankali a wurin a kai ba ka zo ka zauna ka ba su lokacin ka ba ka ɗaukar su da ke shi ba hakika an yi asara da ba tabbas an yi asara kuma Allah madawaki sai ya tambaye su game da wannan saboda ka wulaƙanta ilimi kuma sai ka yi bayanin da Allah su kare mu Allah ya sa mu iya zartar da abubuwan da suka ya mu koya mu sani ko mu iya rikewa ina so in in yi tsokaci akan irin rayuwar da muke yi a nan ƙasashen mu haka na musulmi ba ma a Najeriya ka duk inda ka je ƙasashen musulmi za ka ga cewa musulmi ya rasa tarbiyyarsa na addinin musulunci ina magana abin da yake wato kamar wato shabilar magana a kan al'ummar musulmi masu ƙoƙari su komi da addini a cikin rayuwarsu na yau da kullum ba su da yawa mafi yawancin mutane kawai suna karar da suna rayuwa ne kamar wata rayuwa kamar buzawa wato me rayuwar magudawa za ka yi abu za ka yi tunanin ne Allah ke ake ba mai manzo Allah su zama ke ake ba kai dai kawai ka yi saboda yadda ga ana yi ko da kake yin ana yi a talabijin ko a rediyo ko ko a jaridu da sauran ya kamata ka sani cewa a matsayin ka na musulmi duk abin da kake yi fa addini ba ka da wata lahaba shakkan guda wanda ka kubuta daga hakkin ka bi Allah da manzansa ka bi tsarin ka yi a musulunci ba ta da wannan wannan da kake kawai su wasu da kanta musulunci ke nan in ka ce kai a'a kai a wannan fagen kai ba ruwanka da abin da Allah ya so ko ba ruwanka da addinin musulunci to kar Allah ya sa mu faɗa su irin wannan musiba da bala'i a kan wannan ne yake so in ƙare wa malam godiya akan wannan kokari da yi kuma musamman duk yake ba al'adar mu bane amma ya samar da takardu waɗanda ba ban da da muka yi za mu iya ɗauka mu je mu kofi su ba mutane kuma kowa ya amfana Allah ya saka maka da alheri kuma Allah ya ƙara maka ilimi da kwazo da kokari a cikin wannan aiki فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
akwai tambayoyi da yawa aka da aka rubuta amma don Allah ya hakuri wasu za su yi aka amsa nasu ba ina ganin da na san cibiya tana da tsari na amsa fatoyi muna fatan da dawo da wannan tsohon tsarin da take da shi shekarun baya akan shirya wani zama da ake gaito malamai su amsa fatoyi za mu da ilimin tafiku a kan tambayoyin da suka shafi da shagala mai gabatar kuma su ma ina ganin lokaci da zai ba mu ce mun karanta su duka so da ku ce a yi hakuri wannan mai tambaya ta ba wannan mai tambaye ta farko tana cewa na gasu malam ko za a iya ba yaro jariri ruwa sannan a wani lokaci ya kamata a fara ba shi
to kun san wannan wato akwai maganin likitoci da aka yi kan cewa kada ba da yin ruwa sai bayan wata shida wannan ba a bakwara ne ma da ke nan wannan bincike ne na wani kuma bincike da wani iya yi za ya samu zai iya canza wani lokaci kuma ko shi da kansa ya gano cewa ya kamata a kaza ko kuma wani gano cewa wannan abu a kankara a kaza amma ƙura'an da zai ya canza da ka sau da haka in an taba kan wannan cewa ba za a ba da yi ruwa ba sai ya wata da ke cikin mutunci sun da yaro ne ya sarari sun kan ba guda ɗaya ne tas an gane ba wai alaƙa ce da shi shi ya fi alaƙa da lafiyar uwa yana alaƙa da lafiyar ruwa saboda na farko zai taimaka mata wajen shi sinadarai da suke kawo nono su samu aiki sosai domin da zai ba ko da lokaci ba a samu wani abu da zai da shi ba idan ita mahaifa sinadarar da ke samar da nono suna aiki za ta rage masa ciki na na wani fahimta da haka yana ƙara taimaka ne wajen tabara kar a samu ciki lokacin da ta ne fari ba wannan shi ne kawai hikimar da kuma ba amma dai mun sani cewa akwai malaman da suke ganin cewa kuma akwai wani zazzabi bayan kwana bakwai jariri yana yin zazzabi mai zafi wanda ba wani abu da ke maganta wannan zazzabin su yi kamar shan ruwa na ga wani malami ya rubuta shi a cikin wato wani dokta A Muhammad a littafinsa awwal hamadul fi hayati ya yi wannan da yake cewa tafasayin shan ruwan da iyayen masu jego suke dafawa ta aji shi ya sanyi shi kaɗai ke maganta wannan amma dai abin da ya kamata ya yi shi ne bincika idan har ba da ruwan da matsala sai a dakatar amma idan an yi na ga dama a yi in an yi in an ba shi ma ba zai cutar da shi ba ba ba
mai tambaya ta gaba yana cewa ko tana cewa me ya kamata mai ciki ta rika ci a lokacin da ta samu ciki tunda mala ya ce ba za ta ci indomi ba sannan kar ta sha lemon kwalba
ana so ka dai ana so ka wajen goma sha biyar amma dai na an kai da abin kawai abin da ake so mu ta ci abinci mai gina jiki kuma ta tsara cin abincin ta mutum juna biyu ta ci abincin da gina mata jiki za ta iya cin abin da ya shafi abinci irin na namu na gargajiya ba da yin tattar za ki iya cin mandago an san mandago? eh? shi ma akwai balance diet za ki iya cin da ruwan gero da wake akwai balance diet ko za a ga sai an samu da kaji ne na saboda kawai ki wada masa kai yusa na ciki sai ki yi takura masa ya za abin da zai yi za a yi cin ganyayyaki ganye ganye za a yi ci za a yi faɗan yakuwa za a yi faɗan zogale za a yi faɗan rama irin wanda kicin ramba rama duk za a yi wani za a yi faɗan yaɗiya sannan abin da kawai ka fi so za a mutu shan zuma sannan za a iya dafa albasa albasa da kuli-kuli a ce makamanci wanda yana da matsar mahimmanci sannan a sarrafa waken suya za a yi lemon waken suya a yi dafa dukan waken suya wannan a warar da ake ci nan yanzu mun mun akwai zama kantar da mun ta mana aure a kasar ku mun kirkiro musu yadda ake samar da abincin gargajiya yanzu har mun mai da dafa mun samar da fara da awara awarance za a yi da kuma a samar da ganyayyaki da zama da rawa na yi bara na yi ku da bai na sa ɗalibai na suka kawo na mamam wala da maka yi maka yi wala baki wani makoci zai shi shi kuma Allah ta biyu ko da kaza ki zo wani hada bai ma ka ce da mu ana son a samu nauyi nauyi na abinci da haka a yi wannan a samu natural lemo natural lemo zo wannan a dafa shi a bashi ya sanyi a haɗa shi wannan zai ce maka miki wajen sauka miki da zafin jiki zai ce maka wajen tsara jiki sannan in baki da ƙwararsa a kafin ganyen a sassan yan garji a taka da rurare a auna shi da zoko a haɗa shi kirin shan karamin zoko zama da zai samar da jini ita maka maka jini ƙara maka jini wannan ma ana bukatar su sannan a rika shan man zaitun cokali biyu kafin a ci abincin da karatu sannan kar ki ci ganye ki sha ruwa mai sanyi a kai kar ki ci kwai ki sha ruwa mai sanyi a kai kar ki sha zuma ki sha ruwa mai sanyi a kai kada ku kusance ki mutum jigoji ki sha ruwa mai sanyi sau da haka in an ci kwai ba a shirya sai sannan ka a haɗa abinci mai ɗabi'a a iri ɗaya a ci shi a lokaci guda mai darajar misali kar a ci kwai a ci kifi kar a sha nono a sha a ci kifi kar a haɗa rama da kifi mu a nan za a mutum ya zo zai zuwa wani sai ya ga mai shayi a ka a fara kwai a zuba nama a zuba kifi a soya a ji a kai ana haɗa guba a za a yi shin rarrabe wasu wannan mamman a ji wa gini wannan ya kamata a kasar da wannan sannan akwai abubuwa da ya kamata ku kuɗi shi wajen cin abinci ce kina da juna biyu kar ki kuskura ko da juna biyu ko da juna ko ba juna gobe ba kar ki rika haɗa cin abinci da kallo kallo duk wanda yake haɗa cin abincinsa da kallon jibi ko kallon wani abu a waya to zai samu ɗaukar ƙwararren yin ciwon gobe wadda ba a faɗa ba a faɗa da ƙwararren matan gidan ƙarshen kewa abinci ba a ci sannan kan a haɗa cin abinci da jin waka ko digira shan kewa sannan lokacin bacci ki ɗaya bacci lokacin farka da bacci a ɗaya farka da bacci cin abinci a bashi lokacin da karin kumullan safe a ci shi ƙarfe takwas aka saba a yi ƙashi ɗaya takwas wannan shi ne cin abincin abinci da baccin dare ƙarfe ma ya kwanta a kwanta a lokaci amma da yawa wani kuskure ake sai mutum ya zo kwanciyar bacci kuma ya zo sha shayi to kwakwalwar an sake dawo masa wani aiki ce nan ba wanda ba da mutum ba kuma wani zo muke yanzu zama wani wani aboki na ce ni ba tsakani na da Allah ma na san ka zama da likita kawai din da zai dawo a yi kashi yanzu sai in ya lissafa ciwo goma ya faɗi alamomin da ya gani kana da ciwo Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa ka amfana da kai akwai wata tambaya da aka rubuta da mun yi niyyar karanta ta ba amma kuma sai na ji a jawabin ma na ya dan ya dan biyo hanyar ta ita ce magana kwalita za a gani za ta amfani da wannan damar mu karanta ta ma na ya yarda sai ba ta da alaka da a tambayar yi tana da alaga tana da alaga to cewa ne tambayar yake ko take da ta ce tana ta kai shekara biyar tana da olisa ko ya kai shekara biyar yana da olisa ya yi duk magungunan da ake bukatar a yi amma har yanzu an damu da wasu da su bisa ya warke ba ko wasu kuma gudunmawa ma da zai bada
to ana samun wasu tsoro akwai abin da ba ƙwarsa ba sai a ce bai ƙwarsa saboda haka mafiya yawa waɗansu ba kawai ba ta jiki ta ce ƙwarsa wannan shi ne abin da ke faruwa in jiki za ga wani ciki na zafi ciki na kumbura abinci ba yarki da wuri ko ciki na kuka duk da haka ba ta yi ba su ba su daban kumburin ciki daban ɓacin ciki daban rashin narkar abinci daban kowane launin mai shi amma ƙwarsa in ce ƙwarsa ce ko ta zama kronik za ki yi magantar da kukan miya kukan miya da ake kaɗawa kukan miya an ji eh kukan miya maganin ƙwarsa ce samu kukan miya cokali biyar ki samu dusar gero cokali biyar ki haɗa su guri guda samu man zaitun cokali uku ki samu zuma kofi ɗaya ki gauraya shi in an lokacin guda ga ki sha cokali biyu lokacin zo ki sha cokali biyu in ko ta zama korona ki sha na za ta wuce an yi ɗaya na ƙara muku wani wannan ayaba ayaban nan da ake ciki ayaba ba a so a ci ayaba na jin yunwa duk wanda yake cin ayaba yana jin yunwa na mara sai an ta koshi yake cin ayaba a ci a koshi a shafi in aka zo a samu bawon da ake dayewa na ayaba kan a gaba a shan ya bushe a daga shi zama gari in dai wasa ce a dinga dangwala garin bawon ayaba na cin ayaba da hudu a rana guda hudu a ci garin bawon ayaba da abu mai kyau sau daya da safe daya da rana daya da yamma daya da dare wuri kenan insha Allah da duk da nan wannan zuwa kwana ashirin da dai a jiya ya fasu da zama a da wuri kenan banda wannan garin bawan ayabar shi kansa a same shi a samu garin karan a daga yi zama gari a haɗa su daidai da daidai a haɗa su da shan ƙaramin cokali a cikin nono ko madara safe da yamma ko lokacin sahur da lokacin bude baki in uwarsa ko ta zama koro da isha rara rara da ita Allah in ji da zuwa yau da wata dan wata maza ga namijin da gare ni na yake na san hutun da ce an bashi ya zaki gane in kina farki da muni kina jin bashi da ba miki hore ba kina jin ƙaiƙayin gaba ruwa na fitar da barki sannan kina jin wani abu kamar kwarsa ba kwarsa da shi
ba su da gasuwa da sai na farkon nan shi ne ake nema alfarma a wurin sa cokula
kukar miya kukar miya cokali biyar dusar gero da daka zurfa cokali biyar man zaitun cokali uku sai kuma zuma kofi daya ko kuma ah, kwalba daya sai a juya a dama a dinga sha kuma wannan haɗin ba wai ya ɓarfa ba yana maganin gubar cikin hanci ya aiki za ku makaranta kowa ɗauki tubu sai kisa masa a gefe zai biyu in Allah da in yi da ko mai zai ciwo a tambarin ciwo abin da ya fi kuma na hada da ya wasu sannan kuma idan ma mutum yana da matakarar ciwon ka na sa akwai wani maganin da za ka ba da nama ka ba da kashi ka ba da komai amma zai zanta da wanda saboda mai saboda wata ne ta kasa magana haka da tafi in ka zo yi mata wannan haka da daga sha insha Allah ba ta wata biyu ko wata uku sai ta zo ta zo ta bulbule ta yi bulbule sai ya gata gaban matar matar dama
wannan mai tambayar yana cewa don Allah shekara nawa ne jinin haila yake ke ɗauke wa mace
ya danganta akwai na ga daktar علي الباري علي تايم بن سنة خلق الإنسان بين السجن والقرآن يعني من ملوك يبع يجيب الكلام ولا يجيب الشيء ما تدري كذا wata ba zai tafi sai hamsin nan wata ba za ta sai hamsin daga ta ta daga daga daga abin da ya danganta da yadda da yadda da suke wanda ana dubawa a ga yaushe ta fara yaushe ta fara yanzu wasu na fara hailar nan da wasu da mai shekara sha uku wasu shekara sha biyar wasu ma sha biyu ke fara wasu ma tara suke fara ya danganta ya danganta kawai yanzu wani na fiye zuwa kuma da amma dai wanda suke da suna suka tare da likita akwai likita da shi ne da rakar makarantar nan ta hikima wato kimet institute for traditional medicine a rafa shi ne da rakar ta sannan kuma shi ne daraktan college of nursing and wani wani da ya kuma su da ke kuma shi ne provost na wannan makaranta to a kan kasance shi kuma da shi wannan cikin zamu da ya zo da shi wanda ta kuma ta samu da shi zan da kawai yana to ya ce abin da wanda aka ne
wannan take cewa wai malam kashin za ku gaya mana abin da za mu mallake mazajenmu don Allah malam ku gaya mana
ai ba lokaci ai ba lokaci sun ji da yawa kan sha Allah a shirya amma zan faɗa musu da za a mallake mazajen Allah ya sa akwai hanyoyi da ake bi eh hanyoyin sa da yawa na farko na farko ki zama mai tsarin tsoron Allah sannan kake boka ne sannan duk wani abu da ya shafi ki da matsala ki bari ki maganta ta tsayi ne ki ci matsalar shi ne wajen kullum wani da wani da mutum da yake ganin gara ko da wani mutum da mutane ne na farko muna son kyautawa kyauta mana muna son biyayya sannan ba su wata canji a wurare uku wata canji a abincinmu in ka abinci mai kishi ya ji ka kana cin abinci har kullum kana motsi kawai daɗi sannan mutum ya ga canji a wajen gyara shimfiɗa sannan ya ga canji a wajen mu'amala ta barci ki iya farfasa ki iya zama ki iya kallo ki iya tafiya duk wanda kin koyi wannan daurin kwalin na akalla kike kara hamsin sannan akwai kallon da ke kina masa wannan kallon ya san kina so ne ya dawowa gidan su wannan akwai wani karewa akwai kallon da kike yi wa mijinki zai gane cewa wannan karin kudi ce ba zai yi ba akwai kallon da kike masa kawai wani abu da suke a tuwo miki da kayan marmari za a dawo duk wanda da kike sannan kun tafiya da ake cikin da tafiya ki takama ki duk a cikin gida ke wannan kuma kake da wata gari sai a shigo ga bangaren gidi bana ya ki na ci sannan shi za a ke gyara ido gyara ido gyara harshe a ɗaga shi ya yi kyau sosai a gyara kaushin hannu kusan tafin hannu da tafin gaba sun ne gida mace mutum gina wani tafin hannu gida kaushi a kawai mutum gina wani kawai gida kaushi a kawai shi sa ake gyara tafin hannu da zarar ko da biya ya dawo da ya taba hannun ke da kawai shi ya san akwai matsala to bayan da yake dubawa za a wani mace ta ta duba ta fuka da fuka da wala ma na da zama ne ko mai da wani wa na rawa da hawa kafai ha bi ilmi kallon fuska da zafin hannu da cikin ilimi in kallon fuska mace za ta yi masarauta daga fuska ta kawai ta kawai in ka kallon tafawaninta za ta yi masarauta za ta zai ba ta iliminta zai baka wato irin abin da ya shafi hankalinta sannan da abin da ya shafi kuma lafiyar jikinta sai a hannu kai da shi za ka ka ko duba haɗin lura a nema a nema wani a kwanci a kwanci shi za ka kiyaye kallon fusa ta ba a ma a cikin ne to karshe ta kuma nufi ba ma akwai abin nan shi za a ke samun bawon kankana wanda aka sha aka zuwa da nan kuma yiwo ake ba da gudu a ɗaya ko shi a yin yanka shi a shanya ya bushe a tsaka da magari akwai wani mai da muke ce masa mai shi shi kuma wani abu da gidan kasa bakin sa bisa idan kana ajiya ta gudunma wani mai gidan kasa za a nema wani da a faɓa shi suke rika shafa hannun ki tafin hannun ki da tafin kawai in Allah da hannun bari ya sannan sai kun ga wani fatar waki alama ce suke gwada waki suke fatar waki ba wannan da fara da fara da mace mai ke da wani kyari-kyari shi ne adam ba shi da gwajar ba kunshin lalle na gargajiya kunshin lalle na gargajiya yin dirka da lallan gargajiya za a ce a rin a kai amma ya girma da shi an sa ta a lalle kun san me yasa a lalle ko a rin daga sha mata lalle a hannu lalle ake zuwa a tafasa shi a dafa shi ya dahu a tashi da kyaɗe a samu ɗan turare a ɗan zuba a gurin sannan a zo a samu kakar ta wata maharabarta ta girki gurza jikinta cikin dingashi ko ya zama ya shiga kafin ka ce mai jikin zai canza ya yi sheki ya rika tsalli sannan yanzu duk inda ki tafi da abin da kashe sannan a ba ta wasu zaura a ciki ku tsarki da shi shi ke tana fresh shi za ga matan da ba ta infection STD sexual transmitted ba ta yi da ba wannan amma aka samu da jere aka su sauran abu a da kan ma samu karanta da yawa amma inda ana kunshin lalle yana magantawa shi za mu gyara ku dawo da shi ba wannan ma yana gara nan ba sannan ki daina barin kanki ba dan fari zama ba dan fari yana da hadari ba za ki isa ne ba duk abin da ki na ba gari nan da miki zai ba zai bare ba to da za a gaya miki maganin da zai kara miki ne ma sai da miki ne ba za a gaya miki maganin da zai kara sha'awa sai da miki canje miki ba saboda suna zama ba dan fari in kina zama ba dan fari zaki samu jinda da ashi za a biyu su yi a cikin lakasar majani ya kawo ba su guda a kan maganar jinda da ashi ko jinda da ashi kakai namiji kana zuwa kana biya kan da daɗi kana jin kana kan fuskar da kanka kuma da jan shawarar kana fara mai aiki za ka samu rawan jama za ka samu abubuwa na lalacewa na labura ka zo auren maki ba ka samu wani hidima da rashin kankancewa ka huta ka samu jan haushin mutane ka rika jin wani ciwo kawai a cikin kawai ko kai ko wani ɓarin jiki yana maka in ka tunkara abu kaza ta yi kana karatu da barkaza da an zo da ba ta ka kasa wannan kan da suke faruwa watsar da addu'a da muke yi ba mu azkar barin kai ba dan fali zama da daurin kirji na yi ni na yi professor na zuwa makarantar mata da yawa ko da na san yadda muke zuwa hostel da jin da yara sun yi daurin kirji sun yi bakar zuba dan fali suna kaɗa kaɗe suna wace wace sun wanda ya zai abin da ke zama masoyi malamai sun yi wanda zuwa zama da ba ne guda ya kamata a samu lokacin da ya zai kan gaskiyar lamarin kan game da zarafin da zai
Allah shi ta kai ina da wasu wata kuri guda biyu muna cikin gabatarwa sai shugaban zama na hasali ya zo muna masa barka da zuwa dan uwa ba barka da zuwa tambayar da ta rage wata kuri guda biyu don Allah wanda irin wani irin magani ya kamata masu da ta kamu da ciwon kansa da nono ya kamata ke amfani da shi a musulunci ko al'ada
to yawancin maganin kansa ba su da ta kuma da kansa da jini kamar da ya yi to ba shi da bukatar da zama ne suke bukatar sai an tabbatar a san kanshi wani abu ba kansa ba shi wani abu shi na da abin da ya mata ya yi wannan lafiyar conversation ku jini sai a zo a ɗanar conversation sai a zai ku zama su suna tsoron shi abin da ya kawo da ya fi shi amma ba a fara maganin kansa haka amma kamar ta hanyar cikin zama zai sha kamar ƙwarfa ciwon ciki ciwon mara ciwon kirji duwanda za a iya faɗa wani abubuwan da ake yi na tasirai wani wani abubuwan amma wani sabon ma zai da nauyi sai ta biya na kan dai ina na abubuwa wannan ma ko ne aka ba sai ai nan ba itin motoran fulani na mun fara ne bayan ne gidan ne ne ga su da ko ofis na na da sai abubuwan mu za mu gidan ki guru inda mu sai a ga ku sai a yake yari ne da wata ko ai shi da wata wata amma sai mu hana ba shi amma dai a dole na kuɗi da su kayan da yana da tasiri sosai ayyuan nan sannan kuma yana da kuma yanzu za a tarba wanda ake a sa kafa kai a taba fara ba to za a yi ajiyar da zuwa a ran tsokari da ake sha na nuna da kuma sha tsokari da murarin ko a rasu biyu za sha yanzu ana alƙayyare ki shi ma mamu da nan da ya kamata saboda lokacin da mulafa ta kuma waɗansu lokacin su ba da lafiya suna da ita rashin lafiya sun da ku je ko akwai masu dabbobi a guri kaza ku zauna ko ku sha da kuno da tsarin bayan sun je sun sha wannan abin da suka wani da suka lafiya su kuma da dan zuciya sun kakkashi da ta kwada da su da su gaba na ba ta zaka biyo su a kafa a kare a zuwa ba shi a tsarin to wasu malamai da bincike na ga wato nasar manshawi a littafin da suna a idan da ƙura'an fi ilaji a mara rijal ya kawo wannan kisa ina makokin cewa wannan cutar da wannan tafi da suna a ƙasa tsammanin kasuwanci saboda da kuma muhimmanci a ayoyin alƙur'ani na shi ya kawo wasu ayoyin alƙur'ani da kamata mutum ya kansa abin da ya kuma ki shiga website ko ka shiga website in ga rubuta ƙur'anin cewa ƙur'anin cewa ke sannan a google play na ki za a ƙur'anin cewa da mutum da an kawo ƙur'anin cewa da ke zaka zai da ƙur'ani zuwa kaza a kaza kaza ne zai samu insha Allah Allah Allah
ina ganin wannan ita ce ta kashe domin tambayi da aka yi ta kashe ko wadda take hannu ita ce neman adireshi da lambar waya da website kuma ina ganin ga yana a rubuce. na
wanda ya ɗan mana da wata da wani gari akwai tarbiyya da hannafi sannan tarbiyya da hawa tarbiyya akwai kuma sai an shiga muna da miki su ga za ka dukkanin kasar da su da cikin mu kuma su ba su shi da suka sa dr dot ya kuma mai gida kasar su zai yi da wani sha ba da ya ɗarɗari sannan akwai kuma ah, ah, akwai kitna shi ba da da shi ba mun shiga ta a samu wannan ta samu wannan Allah ta kuma muna da shafi a Facebook muna da shafi a WhatsApp muna da kula da lafiya a kula da lafiya shi ma wani da ke gudan ko a ciki da tabbatar a wani insha Allah dole ku sai lambar sufuri takwas sufuri uku shida hudu biyu sufuri bakwai tara biyu su ne ke wasa da ita ina gaba mai abin nan. sannan a yi kira amma dai ba na kan operation ito abuwa mana flashin kan ɗauka idan a kira ban ɗauka ba a minke ta su da ba kuma ta so ba don sai samu wasu da dubu biyar da zuwa a wasa da zama wani a ƙarshen ne amma ta wannan jami'ar ƙasar ba na kwanta ba ki na duk wasu sun suke cin waya ta don ko wani ne bukatar gaggawa zai yi ba zuwa lokacin da kana cikin bacci ma wani ya kira da suka hau ba da kiwo sada dan Allah dan Allah ko kai hakuri wallahi kuma masu shi da barke da ayyuka gudawa ko ko shi ne ke da mota ko mun da yin rami mun da shi mota ta lalace ba bai kuma ga dare yayi aka da gudu da kace to da hukan miya a cikin kitchen nan gudu ce da akwai kace to gudu akwai robar bawa da akwai to gudu girgi da gudu mutum da yi ku zuwa a cikin robar ku jijjiga ku ba ta sha ta sha dama ta karbi ta kan kasuwa ba kai wallahi kafin ka ce me abin ya tsaya gudawa ta tsaya an da ana yin da gari ya yawa dan ki gina ko take kuma shi haka ya da dawa da ran saburu da rawa aka na ba ka mun ce ana ba ka rai wannan shi ne abin da shi ne ake baro ke baro mai ba dan dan me za ka yi shi Allah ya riga ya sa mun ba wanda baya san a da shi amma duk mutum da ke yi da wani jama'a amma ki ce wai zaki bugo waya kuma kike har ga mu tsara wala la la abin da kake so ga mun a ga mun da ga yin dini ba ba ba to da ka ba na fada na na sake shi a wasu na sake shi a yanzu kuma zo kuri za haka mun shi gobe yadda ake gyara keji yadda ake gyara shi kuma na nan na nan girman wanda ya ce na karanta littafin biyu su wani abin tsibirci wani malami ne fito da dawo ya ce mafiya yawan mayuka da sabulan da ake yi don su sa fada da bari ya ce da sassan suke na hada ake su wannan shi jawo ake farautar tari a kasashen duniya shi za ake haɗa baki da likitocin asibitoci suke lalata jaruwar jariri daga cikin ciki a zo ke zo nuna a yi malam zanzar su shi ko kafar su ciwon nawa misali a ƙasashen waje shi sa america ta doka ta yi saka kwamiti ne ke kura masa yawan wannan idan an fara an an samu ciki yaro a ita rosa har sai an haife shi da an ga an raga sallah ta yi mun da abu da zo ba amma muna saya ne amfani da shi ya kai shi kuma wannan abin da kuka ji shafa wa dan ya kara mu kyau akwai sanar da a cikin kasa da suka yi sanar da lalle shi ne yake ina ƙara wa fata karfi yana hana fata da yau kuma shi ke cin zaurin dama da ke samun gudun sarki idan aka zo wannan sinadarin shi wannan maganin ke lalata a aikin sarki da sarki ya rage wasu sarki sai ban da kyau ga shi ke zama first fanta red pop kula da shi kenan suna da an zai abin da ya kama tiyata wani zai ta kama suna yan suna yan da a rage a gidan kuwa shi na muka ce za mu gaya muku me za ku yi muka dinga faɗa ke ba sai kin yamma da wancan ba ga dankalin turawa nan kirba shi haɗa shi da nonon tariya gauraya shi da ƙashen ba abu da zai da kirki da zuwa za shi da kiri dawo da kirki na asalin kin kyau idan nonon ya kwanta shi ma mai gida abin da ke bukata ya zan komai ya yi tutu abin da zaki shi ne samu ɗanyen shinkafa an ji kai wani ana sai na fara da tafi eh suna da a ɗanyen shinkafa an ji ko bana ɗanyen shinkafa za a samu garin alkama ɗanyen shinkafa garinsa ko gwani biyu garin alkama gwangwani biyu sai a sami gyada gwangwani ɗaya garin karam gwangwani ɗaya wani wani ba gina guda hudu akwai na biyar na mata ɗanyen shinkafa rini yawa rini gwangwani biyu wani an yi zuwa wallahi na mutu rasuwa ki je ki haɗa wannan gari gari amma karan da zama rabi sannan ɗargaɗa da zama rabi ki haɗa su ki dogara ki bin ko da wani sukari a cikin nono ko madara ko shayi da madara kina sha ko ki shekara hamsin a duniya sai ya dawo kamar na budurwa Allah ya zai dawo ya zama kamar na budurwa wani ta kuma mu mai kwanaki da mana dan Allah ka faɗa ba a wasu an kira na an gaya ma na yi shi amma wallahi kirji ya cika biya hakki ne har ciwo yake dan Allah ne rage rage da bare ya rage ba ga rage wa da ban da giba to dai na ga mata wannan hadin na kuka da sai yau da ta za ki kiba za ki kyau kuma za mu gani dan Allah an ce ko ba shi ne kuma to gidan ku ki wannan na da kuma wannan insha Allah dokta mai zaka da kai a matsayin na ciya mai da wucin daji to ƙarshen aiki na ya zo insha Allah zan rika ba mala da bane abin magana daga nan kuma zai yi faɗa mana abin da za a fuskanta gaba amma haka mai zauna yana godiya ga wanda Allah mai da kai a kama da kai a game da wannan fa'idoji da yawa da ya zo gabatar mana abin da ya rage mana shi ne aiki da abin da muka